fitowa da bada hakuri dangane da sakunan da ya yawo akan cewa za a fara karfe 8 da rabi yanzu gashi na fara 8 da kusan goma da minti daya su muna bada hakuri da sakunan jinkirin da aka samu sannan kuma muna wa manyan malamanmu barka da zuwa da malam fetur ɗinmu na hmd mss malam aliyu sha'iru gashi nan sannan kuma sai shi fetur na central mss na nuba wani gaba daya malam isa aliyu kargi gashi nan sai kuma shi malam wanda zai gabatar da lecture sheik dawuda ibrahim azzakiri principal high islam darul hadith salfiya nigeria sannan sai kuma central amir na mss gaba daya malam abdulaziz abdullahi abdulaziz to muna mutuwa kowa fata alkhairi da sannu da zuwa ba tare da bata lokaci ba insha Allah an riga an samu karatun alkurani za mu je next ga kiran shi malam ya fara gabatar da karatu insha Allah sannan dan wani hakuri kuma da za a ƙara bayarwa shine insha Allah za a ƙara shirya wannan lecture na sauran darussa guda biyu kasantuwan wanda shi zai gabatar da lecture na biyu ne wata kan yadda musulmi zai mu'amala zai mu'amala a gudanar da rayuwar shi a jami'a in Allah ya za shirya su next in Allah ya da muna fatan sati ne don Allah ya da malam yanzu zai mana magana ne akan fasting and its merit wato kun bayani akan azumi da kuma yadda zamu ci gajiyar watan azumi insha Allah
لا عليك ما ما في مشكله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu kamar da malai faɗa biyu ga watan ramadan ko hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da uku ko ga watan hudu shekara ta 2022 muna tsaye na a cikin makarantar nuhu mali polytechnic wajen gabatar da na wa'azi ko kuma nasiha ga junanmu yan uwa musulmi na farko kamar da mala faɗa muwa muna gabatar da uzuri na rashin fara abin da wuri mai ya faru saboda wajen misconception na lokaci da aka sa takwas da rabi sai yana ganin kamar tara da rabi ne to wallahu mun samu na fatan yan uwa wadda ke ai babu asara a zuwa wajen jin karatu da wajen bal ne to shi ne mutum ya asara amma zama tsimayin karatu tun da ka to za a fara baka ladan har sai ka bar wajen har sai ka koma gida to muna fatan yawa an yafe mana an yi hakuri abu na biyu ina godiya ga hukumar MSS da kuma hukumar makarantar Nova Malli da suka ba ni dama in tsaya a wannan makaranta mai albarka wajen cibiya mai albarka don dan gabatar da dan abin da na rora a wajen malamai to muna fatan Allah saka masa dukkan bangaren da alkhairi da hukumar makaranta da hukumar MSS da petrol da su organizers dukkan su da mu gaba da Allah saka alkhairi a topic uku aka bamu kamar da aka gashi a rubuce to amma ni na zaben gabatar da guda ɗayan saboda alakar da ke da shi a cikin abin nan yana daga cikin sunnan malamai magabata shine duk sanda za a yi ake da wata ibada wadda ke maimaituwa lokaci ba lokaci ana faɗakar da mutane ba wadan ba su sani ba amma ana faɗakawa saboda abin da ke iya faruwa na mantuwa sannan wani kuma gaba ɗaya manta wani ma alo a bara shi ba ɗalibi ba ne zini zama ɗalibi to haka don haka za ga muna ana karatu sai ga questions tambayi da ake na ibada sai ga suna maimaituwa sai wani ce maka mai hukuncin yin niyya a bayyana ta ko ko ya ake niyya to kaga wannan ko dai bare da ta wuce bai sanya ake niyyar ba ko kuma an mai bayani ya manta gaba ɗaya to duk shekara ne sai an wannan tambayar to macen da ta sha azumi fa ko kuma tana azumi saura gab da magarba sai jini zo mata to ya za ta yi azumin ta to kaga wannan yana cewa ana mini ana samun sababbin abuwa shi sa don haka ba za a taba gajiya da cewa a tattauna mas'alar da ta shafi musamman ibada da ke maimaituwa ba aikin hajji azumi sallah wane ne dole an gaimata kuma haka ma abin yake ana haihuwa wasu kuma ina fatan fance wani abin don haka za mu ci gaba da bayani akan azumi insha Allah ta'ala akwai 'yan abubuwa da na tsara nake gan za mu ɗan tattauna in lokaci ya bayu na farko abin da mu tattauna shine ashkuru ala ni'amillah yana da kyau mutum zama yana godiya ga ni'imar Allah madaukakin sarki kasancewar azumi ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki ga mu musulmi musamman wanda muke da rai abu na biyu at-tabshir bi ramadan yadda annabi kasance na bada bushara yana lasa zuma ga sabansa a lokacin da aka ce azumi ya tinkaro abu na uku za mu tattauna shi ne bima ya butu ramadan da menene ake samun tabbacin ramadan ya tsaya da me da me ake gane ramadan ya tsaya mai hukuncin haka din to abu na uku wata matsala ce duk da bata shafi nan kai tsaye ba amma ta shafa shine annasiha muwajjaha li sultani sokoto fi sha'amin fi sha'anin thubuti ramadan nasiha ce muke gabatarwa ga shugabanni musamman sarkin musulmi game da sha'anin abin da ya shafi tabbatu wata ramadan din abu na gaba min fada'il ramadan wata ramadan shi karan kansa yana da falala to za mu jusa ga falalolin shi wata ramadan din sai fada'ilu saum sannan shi kuma azumin in general tashi falalar to sai mu je kai gaba cikin azumin shine niyya ya ake niyya shi ma za mu tattauna summa sahur sannan kuma abin da ya shafi sahur ko kuma ce wasu abubuwa da ake so a yi su a cikin shi abin nan mustahabbatu saum abin da shafi sahur da iftar da sauransu duk za mu tattauna a kai sannan abu na gaba amalul khairi akwai ayyuka na alkhairi da ake so mutum ya kula da su a cikin watan ramadan sannan a gaba akwai kuma muftiratu saum ababen da ke karya azumi za mu tattauna su insha Allah ta'ala sannan ashabul azar mutanen da aka uzuri a shar'ance cewa ba za sa iya aje azumi da masu kafara a ciki da wanda ba za su yi kafara ba da masu ramuwa da suwaye duk suna gashin ashabul azar sai hukuncin azumin kuma abu ne in ka ga dama ka yi koko in baka dama ka iya bari sai wasu almamala ce umurun tubs da la tubsi da saum akwai wasu abubuwa kuma da su a zahiri kamar suna da wadala amma ba sa bata azumi amma suna dai ba su rabo da yan wasu yan matsaloli haka to wannan shine za mu gabatar a cikin wannan Allah yadda sai kuma wasu abuwa da sa'i biyo baya wanda ba a sa a cikin tsari ba abu na farko game da nukuda da muka ce ta farko shine ashkur ala ni'amillahi ta'ala wato wajibi ne dukkan musulmin da Allah ya sa ya halicci wannan watan Ramadan ya gode wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya kwaɗaitar da mu cewa mun ga mai godiya a lokacin da iblis ya abin da yi duk kowa ya san abin da iblis ya yi ya yi tsageranci ya yi rashin kunya ga Allah maɗaukakin sarki a lokacin da aka yi cewa annabi adam sujuda sai ne ya fi ƙarfin ya sujuda don ya kwamfiyarin kuma kwamfiyarin ɗin akwai kuskure shi wuta ce kun san dai ko malaman kimiyya ne kun san irin amfanin wuta ga dukkan ina jin wannan ne famma wannan abin ke jiwa da alaka yana da alaka da wuta ko ba haka ba to ya gane irin fa'ida ta wuta a matsayin shi na iblis sai kwatanta da ƙasa wadda kaman a zahiri zaka ce yadda ake amfani da bai kai da ake amfani da wuta ba ina fata an fanci abin nan don haka sai ce ana khairun minhu ba zan sujuda ga wanda yake bai kai ni ba Allah ce to bai kamata ka girman kai ba ma yakun laka anta takabara fiha fakhruj minha innaka rajim fita ka ba muta aka kore shi daga aljanna din to sai fushi sai wani wayo sai ce ya Allah ina roƙonka abu guda ɗaya Allah ce faɗi yace yana so a raya shi har sai busar ƙaho ta ƙarshe ran da za a tashin duniya sannan shi ma ɗauki ransa Allah ce an baka sai ce to shi kenan madadin ya ce Allah na tuba sai ce to shi kuma alƙawarin da ya ɗauka cewa wannan mutumi da ya zama sanadiyar fitar shi daga aljanna to shi kuma da ake alƙawarin cewa sai ya ɓatar da zira shi kaf sai ‘yan kaɗan a gaban Allah wannan rabbi ma a gawaita ne ko ko la'ahata li kanna zuriyatahu illa qalila cikin suratul nisa yake na abin nan isra'i ko to ya Allah tunda ka sa na bace to ni kuma wannan mutum da ya sande batattawa wallahi sai na halakar da zura shi gaba ɗaya sai yan kadan a suratul arab kuma ce mene la'ati nam an aymani wa an shama'ilum da kaza kaza sai ce wala tajidu aktharahum shakirina daga cin abin da ya faɗa gaban Allah shine zai struggling cewa ya ga cewa mutane ba su iya bauta Allah ba ya ce kuma ba za ka same su masu godiya ba za ka yi ta masu ni'ima ba za ma su san an yi ba da haka daga cin matsalar da mutane suke fama a duniya shine Allah zai mutum ni'ima amma bai san ma Allah ya masa ba to kaga wannan yana shiga ya shiga matsala domin na farko bai ma san ni'ima ba to ballantana ya gode Allah madaukakin sarki a cikin wannan ni'ima din ina fata mun fahimta mu musulmai babu ni'ima a cikin rayuwar irin ta addinin musulunci ba wani abu da muke tutiya da shi ba wani abu da muke jin daɗi mun tuna muna da shi irin addinin musulunci to shi kuma addinin musulunci ba wai suna bane kawai baba na haife ni musulma mata musulma a'a abinda addinin musulunci ke magana shine ayyukan musulunci din daga cikin ayyukan musulunci akwai azumin ramadan wanda shi yana samuwa ne sau ɗaya a shekara don haka wajibi ne kenan idan Allah ya kai ka wannan abu da ke faruwa a shekara ka gode Allah maɗaukakin sarki sai kuma ka roƙi Allah cewa Allah maimaita maka mukan ce Allah ka maimaita mana har ma ba wuce shi na baɗin baɗaɗa Allah maimaita da yes haka yana da kyau ya tabbata ana samu gabata suna wannan addu'a ɗin aka ce salaf sukan wata shida bayan sun yi azumi suna addu'a cewa Allah azumi da muka Allah ka amsa mana wata shida fa kun gane kuwa wata shida kullum mutum na addu'a cewa azumin da Allah ka sa muka yi Allah ka amsa mana idan wata shida ta ƙare sai kuma ya ɗora to ya Allah ka kai na baɗi wato kaga su ba a ma wani samu wani wata da sun manta da azumi kullum tunansa cikin azumi za mu zo mu ji dalilin haka ɗin to a guje saboda lokaci a kamar da muka yi kuma Allah ya kwaɗaita mu cewa la in shekartum la azidannakum in dai kun gode mun zan ƙara maku to abinda ake cewa shine akwai wani hadisi jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama wani musabin shi zo ga masa cewa nayi mafarkin yan uwana guda biyu suka rasu dan uwan shi na farko ya je jihadi an kashe shi misali bara da je aka kashe shi wannan shi ma dan uwan nashi na biyu sai je jihadi aka kashe shi shi ma sai mafarkin ya gansu a aljanna amma aljanna wanda aka ce bana ta fita wanda aka ce bara benayen shi sun fi kusa aljanna ba ɗaya ba iri ɗaya bace ba ɗaya bace kuma cikin manin kowa da wanda shi gwargwadon aikinka wani sai hularka ta faɗi kafin ka gano inda yake can ina fatan fahimta wa akwai bip aljanna kai za ka yi kanka aiki ka je wajen sai ce annabi to kaga abin shi abin ya bashi mamaki kun gane da ke mamaki shi ne ato ai wanda ya riga mutuwa ɗin nan ya fara shahada ai a hankalci ya kamata zama shi ne fara shiga aljanna mai girma da kaza da kaza ko ba haka ba shi ne sai annabi ya tambayi wannan sabi shin wancan ɗan uwa na ka ne mutu bana ya samu ya yi azumin ramadan ya ce ya yi azumin ramadan annabi ya ce da wannan azumin ramadan da wannan abin ya fifice wancan mutu ya riga shi mutuwa ɗin hadisi ne sahihi malam albani kacin silsila sahiha kun fahimci wani abin don haka ashe dama ce idan ka samu ramadan ta zo to ka gode allah maɗaukakin sarki akanta in kun fahimci wani abin kenan ba za ka yi wasa da wani damar ba kuma da ake gane haka inda za ka gane haka ce ne ke bare da wasu aka yi azumin nan eh to yau ina suke a duniyar ba su ina fatan fahimta sun rasu wani wasaura kwana ɗaya azumin ya rasu wani saura kwana biyu wani hacce fanan azumin diya sai ya aji amma ba zai ci ba ina fatan fahimta wani ma yana nan kwance gashi azumin ya zo amma ba zai iya komai ba yana kwance bai da lafiya kai kuma ga ka Allah kai ka lafiya lau wajibi ne ka gode wa Allah wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki maka da haka mu dai muna cewa mun gode Allah madaukakin sarki a wannan dama da ka bamu Allah ka azurta mu da cin gaje wannan dama Allah ka cire mana kasala ka bamu kwazo wajen nan yarda ka a cikin wannan dama da ka bamu lokuta ta biyu shine at-tabshir bi ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama wato na gacin ibadun da ya kasance na kwadaitar sabansa shine akwai wata ramadan kamar da imamun nasa'i ya roto hadisi hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam kasance idan ramadan ya tinkaro yakan ce da su ja'akum ramadan shaharu mubarakun fihi tughlaqu abwabul jahim tuftahu abwabul janna wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu shayatin annabi yake ce yakan ce da sabansa jama'a ga fa ramadan nan zuwa ga ramadan nan zuwa ko shirya fa wani wata ne mai albarka wata ne mai alkhairi a cikin wannan wata na ramadan ana buɗe ƙofofin aljanna sai dai kai kaki shiga a wannan wata ana rufe ƙofofin wuta sai dai kai ka buɗe da ƙarfi sannan shaidanu da ke sa mutane marada kangararren shaidanu da ke sa ga wani mutum in yi maka wata fitsara sai ka ɗauka ma ba mutum ba ne to duk irin wannan shaidanu ba wa aljinu ake kullewa gaba ɗaya fa marada aka ce kangararru masu kangararwa su kai ka ingiza ka gidan giya su ingiza ka gidan kaza kaza kaza kai kaza kaza to ana daure su in ka kana wannan abun to kai ma shedan ne dama kai kuka da idanka to ana kama sai a kulle su a daure su ba za a sake su ba sai wata ramadan ya wuce ina fata an fahimci wannan abun da haka wannan hadisi ne gantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi na bishara sannan kuma ƴan uwa da mu gaba ɗaya muna muku bishara da wata ramadan mai farin ciki da shi wannan yana mana kenan mene kai farin ciki da zo ramadan kakka dauki ramadan a matsayin mene inda yana iya tun da dai haka ake ina fatan bayan da waka ji kaman kai dai an matsa maka ne a'a abun farin ciki ne abun kai murna abun ki murna ramadan ya zo har ma ka ji cewa ka ya ma za a ce da ma za a ce zai ma zama kaman wata biyu a dan ƙara wani ko koko ina fatan bayan da kasan sai ce wuce ya kosa ramadan ya wuce dan uwa baka san me ramadan bane akwai masu faɗin haka ko ce wai shi ya ƙosa kai akwai wanda na gansu fa a manyan birane kamar kaduna abuja wani idan ramadan ya zo sai ƙirƙir tafiya ƙarya kun gane sai ce wa matan shi da yan shi wallahi tallahi akwai wani kwas da aka tura shi ingila ba ingila za shi can hilton zai je makale ko sharaton wasu manyan hotel ne a abuja ai kun san su ko to sai je hilton dama ya kwashi kudin talakawa can kawai sai je kama daki kullum zai ba da dubu tamanin ko dubu ɗari ya goma ce saboda mene wai shi dai ba zai azumi ba ya je dai ta cin abinci kawai abin shi da yan iskan mata yan uwan shi can wajen wani kuma sai ɗabi ina shi nashi sai tafi ingila ɗin ko ya tafi amerika ko ta hudu bai can ba mafaɗi amma a nan zai ji kunya a ce ya fito ana kallon shi na cin abinci akwai masu wannan abun akwai wanda suke burin nan arewacin najeriya su gudu ina kudancin najeriya saboda kada su azumi tur da wannan rayuwa jama'a abun farin ciki ne kamar da manzan allah ke gaya mana yan waga ramadan ya zo wata ne mai albarka wata ne mai alfarma wata ne na shiga aljanna wata ne na guje wuta annabi ke cewa a wannan wata akwai daren da ana yanta wannan daren ya fota ni dubu shi ne malamai suke cewa shekara tamanin ko ta wani watan dare ɗaya akwai wanda kika yi bada kika dace a cikin shi za ki samu wannan falaɗin da haka ‘yan uwa musulmi kada mu zama wato irin wancan mutanen kada mu taɓa yin raki saboda wa an samu ta ramadan kun san raki ai kada mu zama masu damuwa a'a ya zama farin ciki muke da shi ko mun yunwar da ka ji ko ma da ka ɗauka wannan alheri ne a gare ka balantana mutumin da ya saba da azumi ba zai ji wannan abun ba Allah samu dace nukuda ta gaba shine yaya ake tabbatar da wata ramadan ya shiga malamai sun ce ana tabbatar da shigar ramadan ne da wata da abubuwa guda biyu abu na farko shine ganin wata jinjirin wata in aga wata ramadan din rana 20 da wata ga watan sha'aban to ko shikenan ramadan ya shiga in dai an gan shi ina fatan fahimta ganin kuma da ake yi uwa ana magana gani da ido ne ba gani na lissafin taurari ba da tafiyar rana da sauri ba wannan ake lissafi ba gani da ido wasu sun ce suna duk da malamai ba su kafa wannan hanya ba in kwallo kasar saudiya akwai wasu na'urori da aka yi masu sai ga an samu wasu masu irin kallabin nan aka an je an dage ana kallo wannan duk ba daga cin abin da annabi zo da shi abu ne kawai da saudiya tana da kuɗi sai aka yi mata kawai shikenan abin da annabi ya ce sun wuli ru'ati kuma ru'iya basariya suke kallo kawai for instance in saudiya suna da na'urar da aje a kera musu na kuma da kera masu a jawo sama ta kalla ina fatan fahimci wannan abun to kasashen da ba su da shi kuma fa ina fatan fahimta kuma galiban ibadu irin wannan ko Allah bi hada su da wani abu sai an sha wuya kaman ya zaka gane azar ta shiga ba ce sai ka siya ba kawai rana zaka kalla ka kalli ino ka shikenan sai gane azar ta yi ya za ya shi magarba la'asar ta yi baka bukatar sai ka sai agogo sai kana kawai zaka kalli rana ne ka kalli ka shikenan ga ce la'asar ta yi kawai magarba fa duk waɗannan ibadun ba abin da alaƙa ta sai an wani kashe kuɗi sai an sha wata wahala gane waɗannan ibadu ɗin da ina fata kun fahimta da haka wannan na'urar saudiya saudiya ta ga dama ta sa kawai amma dai abin da annabi shi shi ne sumu li ra'uyatihi wa aftiru li ra'uyati wansiku li ra'uyati fa in gumma alaikum fa kafil samara talasina annabi cewa ku azumi saboda ganin wata ku aje dan ganin wata idan an lulluɓe ku shi ne ba zai hanya ta biyu da haka gani ake cewa sannan ya kamata a faɗaka cewa gani dan ganin wata bai ce kai azumi in ka ga wata ba da wannan ne sai ce to ai ganin rediyo ne shi bai gani ba akwai masu wannan magana ko cewa wai su a rediyo aka faɗa kawai su ba su gani ba dama annabi ce sai ka gani ba abinda annabi ce yi azumi dan an ga wata hadisi ya tabbata kamar cikin sunan na abi dauda hadisi hasan annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam abu na umar ke cewa tara annasul hilala mutane sun je neman ganin wata kun san da ana wannan sunna din ban sani ko a poli kun yi ba na ko shine eh to ka gani inda ne da yamma tayi zaga an je an zazzauna ana gani ko malam kargi zaga an je ana ta kallon wata ana ruwa zaga mu anan zare mun sha ganin shi muna yara mun sha ganin wata to ana zuwa kallon wata sai abla umar ke cewa mutane an je kallon ganin wata aka dawo ba a gani ba sai ni kadai na gani akwai yiwa possibility kwaɗi ku ɗari ba ku gani ba mutum ɗaya gani kuma wani lokacin zai ta nuna ku gani wani lokacin da ya ce gayacin ya iya sai sai nuna mu gayacin ku ta gani mu dumin gani da idanmu ina fata mun fahimta so ko da a ce kun kai ɗari ba gani ba idan mutum ɗaya gani musulmi adali in ya faɗa dole amsa abin da ake nema da shi mene al'adala mutumin kirki ne shikenan nan ce mutumin kiki kun sani ina fatan fahimta kamar za society da muke ciki in dai mutanen kirki malamai dattawa za su kalli wannan ce wani mutumin kirki to ya anshi sunan mutumin kirki kun bace abun amma ba fa ana nufin yan iska yan holewa ba su yan holewa da sun ga wani kawai bai kai su iskanci da shi ne mutumin kirki ma'ana in suna iskanci ɗari shi na guda biyar ko ba haka ba sai a ce ai shi ustaz ne ba irin wannan ake magana ba wanda su ba da shaidar mutumin kirki su ne waɗanda suka san kirkin don da cewa na mutumin kirki to shi kenan kawai ya ce an gauta za a amsa za a shi mene an gautansa da wana fatan kun fahimta kuma abulaɗar wake cewa da na zo na gawa manza Allah cewa to ni fa na ga wata annabi sai abulaɗar wake cewa sai annabi ya ɗauki azumi ya sa bilaban babbawa cewa ka je ka sanar da gari kowa ya ɗauki azumi da ganin bilal shi kaɗai don haka kenan wannan yana nuna cewa mutum ɗaya musulmi adili idan ya ga wata ya lazumci dukkan musulmi gaba ɗaya inda sarki musulmi ya amsa amma matsalar idan ya zo ne sai sarki musulmi ce ka ni na ga idanka akwai hararar garke ne haka na ga sama-sama kake kallo anya kuwa kun gane ba wai shi sarki musulmi zai da sarran shi ba ne a ya ga wasu alamu da suke na cewa wannan fa anya ma ba sha tara sha bakwai ba ne haka kun fahimta ko a ko kuma yi mutumin kirki ne to amma dai ganin shi aka ce mashi wannan menene su ce wannan eh sai ce fanka ce a ce a to mu kana da matsala kenan wannan fulors ne irin dogon na misali ko ba haka ba to in ikon in musulmi sarki sai bai amsa ba to ba shi da shi ba amma in sarki musulmi an shaida wannan mutumi saboda abin da ya tabbata a kai to za a sarar da musulmi su dauki azumi kai kuma kaka ce to ai ni ban gani ba ko ganin yan izala ne ko ganin rediyo ne ko ganin wane a'a annabi ya ce kai azumi in an ga wata ina fata fahimta jama'a fahimci wani abun ko wato mutane suna da ban mamaki wani mutum sai ya kafe ce ai shi bai gani ba ai ta tirja tirja da shi amma da bbc za ta ɗauko labar ta ce kai ta gama kirkirin ta ta faɗa sai ce ga shoje kaza a yi kaza ka ja ɗauka ya fara ba da labari shi ma ya yarda da abin da yahudawan duniya kun san bbc ta yahudawa ce ko kun san shekarun da aka kafa ta saboda ta yaƙi addinin musulunci bbc ko fasili an kafa ta don yaƙin al'ummar musulunci da mutanen afirka da larabawa ne kaka ce kaka ba wani abu da aka yi don kudin suke kashe ba riba suke ci ba in ban da technology ya zo ana browsing din ta hanyar internet da waye da shine kawai za su samu kuɗi amma da ba sa samun ko sisi sai kashe kuɗi to amma su yahuda za su gaya mai cewa an yi kaza a waje kaza carabai amsa amma an zo magana mene kuma ganin wata dan uwan shi musulmi sarkin musulmi ya faɗa sai ce bai yadda ba kaga babu gaskiya a wannan abun malaman sai ga mata to kuma makaho shi ya zai kenan tunda an sai an gani ne kaga shida ba zai ba kenan kwata kwata yan wa ina so in faɗakar da mu cewa ganin wata ana magana ru'ya basariya ne kawai idan ba a gani ba kuna ji an je duk ba a gani ba an laliba da maturu agadas ina ne duk ba a gani ba to anan annabi ce sai a mene sai a cika kirgan mene wata ya kai talatin shikenan an gama ba wani musu wannan su ne hanya kwara biyu na ganin wata to amma yan uwa na musulmi akwai wani abu da ya faru bara da bariya kun fahimta an san bariya ko to shekarar ta wuce da waccan da ta wuce a kosa a faruwa musamman bara tun sauran sati biyu kafin an ai sallah aka sana a rediyo sarki musulmi cewa wai ba za a ga watan ramadan ba za a ga watan sallah ba a ranar 29 ga wata za ku yi ta nuna abin aka zo saura sai da suka ce ai ba a ga ba za a gan shi ba wai saboda mene wai jinjirin watan za a haife shi ne karfe nawa to kuma zai zama kafin kaza saura minti nawa ba zai duk wasu lissafe lissafe suka lissafa don haka suka zo ranar da ake zo a faɗa sarki musulmi an gauta ma gaba ɗaya mene aka kulla waya sarki ya kulle ya kulle ofis ɗin shi ya tafi kawai shi ba za a ga wata ba to ko wannan abin da sarkin musulmi ya yi halasta to wallahi tallahi wannan abin bai halasta ba saboda ya saba tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ijma'in al'ummar musulmi kun san ijma'i jama'a source of law in ta musulunci guda wanda guda wadda ake da su mejo din misali akwai alkitabu akwai as-sunna sai mene al-ijma' summa al-qiyas as-sahih ko ba haka ba wayannan su ne sos na shari'a to ijima'i an yi da wannan shi ne abu na uku daga ƙurari sai hadisi baya halarsa an an ijima'i wani zuwa kare wannan ijima'i ɗin to jama'ar ku ji ijima'in al'ummar musulmi ne malaman musulunci cewa ba a amfani da ilimin falaki shine astronomist astronomers da kuma abin ke ba amfani da shi wajen ganin wata ijma'i na al'umma musulmi ba a fahimta da cewa masu ilimin taurari kun fahimta da tafiyar rana wai si mana cewa za a ga wata ko ba ko ganin wata ko ba za a gan shi ba annabi malamai sun ijma'i kan wannan ba a amfani da shi gaba daya kun gane wayannan bayanan ke ga muku na ijma'in nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa ya tattauna kuma dogon zance yayin raddi akan abin sosai sannan الشيخ إمام يحيى النووي أكن لتافنس المجموع شر مهذب نما يا زونا ya tattauna matsala cewa ijma'u musulmi ne ba ai kafin shi akwai babban malamin musulunci mai suna Ibn al-Bari an-Namari a cikin lafasa al-Istidkar ya faɗa ba ai haka na littafin al-Muntaka na Imam Baji a bana wannan Imam Baji shi ma ya kawo da sauran malamai cewa bidatul mujtahid wa nadmu na ibn rushd ga sanar duk sun kawo cewa ba a amfani da ganin watan wannan masu astronomers ko sun faɗa aikin banza suka faɗa kuma wallahi ne suka faɗa din mu mun sami kini an ga wata a ranar sallah din a ranar 29 din saboda an samu wurare daban-daban a lokacin ba kuma ta ba hasarkin zazo marigayi Allah ya kanshi da rahama sai da ya so ya tarar da lokaci a ji a sallah amma ya gama yanke cewa shi zai sallah din yaran shi ne da suka yi suka tankwara shi malamai ba a surutu ma ana karatu na fatan fahimta an gama ya gama yanke cewa mene zai sallah din amma matasa yara da yan uwa suka ce menene kaza aka kwantar da shi saboda ya sami dalilai daga wurare daban-daban har daga wajen kumalan karge an bugo mun waya su malam abdulhamid sun bugo mun ga ɗalibansu sun gani yace mutanen kirki ne ce a ɗalibansu ne mutanen kirki an gani a waje kaza a waje kaza wurare daban-daban musa malam musa lukon da tijja malami a sokoto mun buga cewa gashi ga wane da wane da waje kaza ga duk an samu amma saboda wancan gani da suka ce ba za a bijin ta sai aka watsar da magana aka ce mutane su azumi washe gari to wannan kaga wannan nauyi malam ka sa mutane su azumi ranar sallah wannan akwai matsala da haka muke gabatar da nasiha ga shi sarkin Sokoto sarkin musulmi tsoron Allah wannan abun ba abu ne da ake da sentiment ba a'a abu ne da zaka bi shari'a ta ce kai kawai kuma wanda ya kamata ya ce ya tarwatsa kwamitin astronomers da fada shi gaba daya zai amfani da abin da musulunci tabbatar ne imma gani da ido imma cika kwanaki kai talatin ko hakuri na tsananta bayanai na dan tsawaita bayanai akan wannan matsalar ne saboda duk shekara mai maituwa take na san karshen ta wannan sallan ma sai an maimaita wannan abin domin attack burin su shine azumi talatin din shi ma na kuma za ku gani sai dan Allah ya kiyaye tunda ana kiraye kiraye ana raddi kuma mewa sarki musulmi canza tunani Allah samu dace abu na gaba daga cin falala azumi za mu karanta fadar fadar shi ramadan yana da falala kamar da kaji mun kanta cewa a cikin sa ne ake samun wato kamar da imamu nasai roto cewa a cikin ki ake samun azumin wannan a cikin shi ake kulle shaidanu a cikin wata ramadan ne ake samu daren da yake daidai ke da wata ni guda dubu ina fatan fahimta sannan kuma a cikin ramadan ne Allah ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran a watan ne Allah sauka da alqurani a cikin dewa ramadan ne Allah ke budgeting na sauran abuwa zai faru a duniya kamar yanzu shekara Allah na da wannan tsarin tun kafin duniya ta faru ya gama tsara mai za a duniya to kuma duk shekara akwai tsari duk wata akwai tsari duk sati kullun yanda ka san daily routine da ake haka duka kullun Allah na tsara shi to gaba ɗaya na shekara armadan Allah ke gama tsatsara ce sai ba malaku dan da azartar da wasu abubuwa din jama'a na fata an fanci wannan abun to wata ne mai albarka mai fala kamar da an faɗa ja'akum ramadan shaharun mubarakun wata ne mai albarka Allah ka amsa alfarkar shi wata ramadan abu na gaba da mu tattauna shine falalar shi azumi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa azumi na da falala majaradin dukkan azumi annabi yake cewa wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ko mukaffir au kama kala alayhi salatu wasalam tsakanin wannan ramadan da wancan da wuce ba mun na bara ba 2021 yanzu muna 2022 to duk laifin da musulmi a wannan dan disa dan lokacin tsakanin wancan annabi ke cewa to Allah zai yafe mutun zunubi wannan abu ina fatan fahimta kenan azumi kafara ce ga mene ga zinuban mu gaba daya wannan hadisi ma muslim fitar da shi hadisi ne gantacce cewa ramadan yana kafara ga zinubai yana fatan fahimta wannan abu sannan wata ramadan a cikinsa a dare kamar da a sheik samir fito kawo a cikin littafinsa ilmam na akabi akamin siyam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wata ramadan ne a kullun dare imamun sa'ir wato hadisin duk dare sai allah ya duwo wasu mutane ya yanta su ce wa'annan ba su ba wuta a ramadan ake samu wannan kullun duk dare ana sharuwa sai Allah ce to kuma la ku lissafa da wanda wanda wanda wanda ka Allah ka sa mana ci wanda tun ji akai mana dan Allah sa kai mu tun shekarun baya ma amana ko yawwa sai dai ƙari jiya din da gobe ma da har ƙarshe a to Allah za mu dace to ka zo ka ce dan baya baya kenan ai gar ka zama first class ko ba ka ba to a duk wata kullun sai annabi ya Allah sai ya entar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan haka kullun haka Allah zai ringa yi kamar da muka ce na sai roto ko ana yi ana yi idan aka zo daren 29 na ramadan sauran kwana ɗaya kenan allah sai ce malaku gesi totalin na adadin kwanakin da aka yi wannan kwanaki 29 ana yantawa idan mutum miliyan biyar ne ina fatan fahimta sai a ce to sai a ninka su so miliyan biyar a ƙaddare na ƙarshe a ranar sai a ta duba ana fasin wani ma a tassasa mutane amma kai kasan ka zama ɗan iska a ramadan ba ka samu ba yi mana mutane suka kwari ake wani abun amma kai ka zama ɗan iska ka gaba ka da rabu a ciki ina fata an fahimta to wannan azumi ke da wannan fallar jama'a shine za a ta yanta mutane da wannan abuwa din na yanta sun Allah samu dace abu na gaba za mu tattauna shine wato niyya in an ce an ga wata ramadan to abin da yake wajibi ga musulmi shine tsarkake niyyarsa niyyar azumi kamar da muka sha faɗa a wurare daban-daban shine ba wata niyya a musulunci da ake karantawa a ce wai za a karanta niyya a'a niyya a zuci kawai take an ce an ga wata ka ji labari to abin da ke kan kawai ka ɗauki azama a ranka cewa alhamdulillah a ranka ka sa cewa za ka azamci watan gaba ɗaya to daga wani lokacin ka ɗauki niyya azumi ba wani abu ne mai wata wahala ba kamar da mana suke cewa babu wani aiki da ke tasowa ba ce sai da niyya sai aka ka tashi da asuba ka samu ka gan su wani lokacin in kai burok sai ga dan garugo har da garugo ana sarko ba yi yawa sudan suna kai wani lokacin ko ba ka ba wani ma ruwa kawai zai shaye fuska abin shi kawai ya dan shashafa mai fito yana kwambo a cikin gari mala to Allah rufa shi ai duk wahalar makaranta ce za ta wuce ko ba ka ba to dan abin nan da ka sha aga ka dauko dan bisi kake da shi dan madara da kai sahur ai wannan yana cewa kai niyyar azumi domin ba kai ba wani in zo cewa zai ce a wane zai azumi ba ma kai ba wani ma ya san kai ballanta na kai da haka ba a karatun niyya da haka wannan abin da ake cewa za a karanta maka wai a koya maka karatun niyya azumi yana ga cin bid'o'i da aka wa a musulunci duk wata ibada da sallah da azumi da aikin hajji da waye ba a faɗi niyya ba a ce an yi niyyar shi da haka ku gyara nakan faɗi wannan ƙissa sau da yawa in na samu dama irin wannan saboda ta zama izina kuma isar da saƙon wurare daban-daban wata ran muna karatu a can wata anguwa nan bayan kwata nan abin nan cikin tudun wada haka nan bayan kwata wine mobile muna karatun littafi alwajiz fifikin kitabi wasu fifin sunawar kitabil aziz muna karatun sai muka zo kan maganar niyya a ibada muka yi irin wannan bayan cewa ita fa niyya ba ta bukatar karatu kun gane wallahi sai wata mata ta rubuto wata wasiƙa ta rubuto takarda cewa ta tana tambaya yau an buga mata kanta kamar ya ta ce yanzu aurenta shekara arba'in tana da jikoki da ya har da jikoki amma shekara arba'in da yin aure ta ce to amma ita ba ba ta taɓa yin wankan janaba ba ballantana wankan al'ada me yasa wai bata iya niyya ba bata iya karatun niyya ba an ce mata akwai karatun niyya ita kuma bata iya shi ba shi kuma ba sakakaran shi kuma bai koya mata ba shi ma dai a zahiri shi ma dai bai iya din ba kenan to kana da mata shekara in bata sallah bata iya sai dai ta sallah haka nan ba wankan janaba ba wankan haila ina fatan fahimta to kai me kake me yake a rayuwa kenan shekara arba'in to wanda ta mai haka ta je wajen Allah kenan ba ta yi sallah ba saboda kawai an karanta mata ƙarya an ce wasu ta iya wani karatun niyya ko ma da ma da duk haka ake kowa mutane ba ce wasu kai niyya na waita siyamu ramadana tis'atan wa 20 aw aw salasina faradun wa ne ne da haka ake tara muna yara ko mala a tara har da littafi ai wannan littafin kamata an ga koran shi wannan mai littafin da ke shiga angwaninku yana cewa wannan littafi akwai niyyar wankan gawa duk akwai a ciki niyyar karatun sallah akwai a ciki niyyar kaza akwai a ciki majmu'u arba'un niyyati ba littafi ne ake sayar da shi da duk mun siye shi tsinanan littafin malam wallahi malam duk ya da mutane Allah kyauta ni krasa wannan ne ko da wannan abun ma malamai sun ce bid'a ne ko mai iziya kakka je da nisa a cikin karatu iziya me ya ce ya ce wannan lafazi da bida lafazi da bai halarta yin lafazi da niyya ya ce mahalluha ina ne alqalb abu da ce mahalluha shine zuciya amma ba abin lafazi da niyya amma haka ake wahalar da mutane da haka yake yan wa inda kira da wani littafin mabjamu arba niyyat din nan ko yake ya gashi ki samu abin nan dinda akwai son Allah ki je ki kona shi kawai in ya shigo an gobe ki ce kai malam mai littafin wani ahalus sunna ne mun daina bid'a ina ba ta fahimta maza ka bar anguwan nan ta yan ahalus sunna ce can zai ga yan bid'a wannan abin amma wallahi ba yi ba wata magana niyya da aka ku kiyaye niyya mahalluha alqalb shine kuma aka ce ya halasta kai ne azumi dunkule gaba daya ba wani yin gobe ko jibi ba in ka haka din babu laifi amma dai ka dunkule yafi maka sauki akan haka din jama'a fatan an fahimci wannan abin sannan kuma daga ciki abin da yake da alaka da niyya yanzu wannan na tamyizul a'mal kenan akai an bambance ayyuka ɗaya abin da yake da alaka da niyya shine mene ikhlasi shi ma niyya ce sukan ce niyya a malamai suna nufin ikhlasi sukan ce niyya suna nufin tamizul amali sanin me za ka yi ikhlasi kuma yana nufin kai dan Allah ba kai dan anguwa ka ce ba ka yi ba ba kai saboda an matsa maka ba ba kai dan abu da a kana yi ne cikin nishadi kamar da muka ce annabi na bada bushara kai cikin nishadi kana jin dadin wannan lamari din jama'a na fata an fance wannan abun Allah ya mu dace to daga cin in mutun ya niyya daga abu na farko da zai karo da shi a cikin ibada azumi shine sahur sahur wato abu ne wanda malamai sun ce musahabi ne amma an kalli wasu hadisan sai ga za su kai karfin shi ya kusa kace da shi wajibi saboda annabi yana bada wancan tasahharu fa inna fi sahuri baraka annabi ya ce ku ringa yin sahur domin abu ne wanda yake akwai albarka a cikin sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa annabi na cewa Allah da mala'ikunsa suna addu'a da fata alkai ga mutane suke yin sahur ina fata mun fahimci wannan abin wannan hadisin annabi ke cewa ba za su samu bambanci ba a wato bambancin azumin mu da su shine cin sahur da kafarai kenan kai hadisi akwai hadisai da yawa barjik cikin sahih bukhari da muslim da sauran tafai cewa annabi ya inganta cewa lalle a ringa yin sahur sannan abinci ne mai albarka sannan kana samun addu'ar mala'iku sannan kana samun fatan alkhairi na Allah madaukakin sarki akan yin sahur din da haka sunna ce mai karfi wani hadisi wanda nasu ne albani kawai sun sallah sai annabi yake cewa in za ka yi sahur to lalle ilallan ina fatan fahimta in ba za ka yi cin sahur ba to koda ruwa koda kofi daya ko ba kaɗan samu ka sha da sunan sahur ka sauna ne sai ce shi in ya ci abincin sahur ya fi jin wahala azumi to sai a baka haka ɗin ba sai an matsa maka ba ko to amma koda ɗan kofi ruwa kaɗan samu ka sha a matsayin sahur annabi ce kai wannan abin kuma annabi ya karfa yin azumi sahur da mene da dabino yake ta ni'imar sahurul muslimi ko al-mu'min al-tamr annabi na cewa madal da dabino ya zama abun sahur dan mu'mini ko kuma musulmi ina fata an fahimci wannan abun to yana da kyau dai mutum ya ci abinci a cikin matsayin sahur amma an so samu ne mal dan waka samu ka samu ka ci abin da zai ishe ka so dan annabi a wani hadisin ya ce yana zama karfafawa ga musulmi in ka samu ka ɗayin sau sai ka tashi da safar ɗan kaza kaza ɗinka kafin a ce ya da justin komai ya tafi ka yamma ta dai baka galabaita ba ina fata an fahimci wannan abun to a sahur ɗin shi ma akwai abin da ake so a cikinsa shi ne ka yi shi gab da fitowa alfajir shi ma sahur ɗin ba ana so ya zama gab da mene fito alfajir kada tun karfe sha biyu ka ce ka yi sahur ko tun karfe ɗaya ko tun karfe biyu ka ce a mu tun karfe biyu mun gama ko kuma tun karfe hudu na sahur ɗina na gama ka san wani ya ɗauka wa mutane wanda ya riga fara ato ba haka ba ne babu shakka ibada wanda ya riga fara shakka amma shi sahur an so ka jinkirta shi ne sai ina sai gab da fito alfajir an fanci wani abun ko sai ka hada kai abin da kake so a sahabi anas aka tambaye shi kamar da imam bukhari to cewa tsakanin sahur din manzon Allah da ta da sallah yaya interval din yake sahabin yace to dai tsakanin gama sahur din manzon Allah ta da sallah bai wuce kamar akan ta aya 50 ayoyi da ke yan tsaka tsaki aya 50 ko ina jin alaran ma matsakaici a cikin minti biyar zai iya gama ta haka ne ko cikin minti biyar in ta yi tsawo minti goma aya hamsin gaskiya aya hamsin ko mai sauri ko mara sauri zai kaya ta a cikin minti goma ko da bakara ne a ce daga bakara ka ga ayyukan su suna dan tsawo haka ne ko ba ai zuwa aya hamsin ina aya hamsin za ta kasance ba shine izo ɗaya ba dai to minti goma ana ana kanta izo ɗaya to wannan shine interval din to ku ji ba sharadi bane tambayi shi aka yi yaya tsakanin sahur din manzon Allah sallallahu to nan wajen da aka ce ana samun kaman minti goma ka kada ka ce 15 ma to amma ku lura fa ba wai daga gama sahur din da fito almajir aka yi magana ba da mene gama sahur da sallah kun gane da haka wannan ba hujja bane ga wata bid'a da aka kawo a musulunci yanzu sai a ce alfajir na fitowa karfe biyar da kwata to amma mutum ya tsaye da sauɗin shi karfe biyar daidai kuna jin ana wannan magana sai a ce alfajir na fitowa biyar da kwata amma an so mutum ya tsaya karfe biyar daidai ita wannan magana bid'a ce kuma saɓanin sunan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama kuma wannan hadisi nasa ba na Anas ba dalili bane a gare su kawai mujarradul fi'l ne aka faɗa cewa annabi na gama sahur ta da sallah da wajen kunji interval din to sai ka dauka to in kuma tsakanin gama sahur din manzon Allah da fito alfiji ne fa kaga zaka ce bai minti biyu ko ko misali ma kenan domin bayan an gama alfiji da to ya fito manzon Allah yana rak'atul fajr har kuma lokacin sai aka dan kashin gida tukuna sannan ayi sallah to tsakanin ka tar fajr manzo Allah an kashin gida minti no za a bashi kuma Allah ta kumfance wannan abun don haka wannan kenan sannan wannan din shi ma in ka yi haka din cewa ka dan dakata daga lokacin ka tashi da ru kenan ka dakata abin da wuce tsakanin da a tada sallah bai minti goma ko sha biyar tsakani ba ka haka fa Hassan to amma da za ka ci gaba cin abinci ka baka koshi ba ina fatan fata har fito alfajir din ina fatan fahimta to sahur ɗinka ba azumin ka yayi misali ka tashi kana sahur misali ka tashi karfe biyar daidai kai kuma mai saurin cin abinci bane kana ta sahur ɗinka har biyar da kwata ɗin ta yi sanda ake kiran sallah kenan ko za ka aji abinci ne ko kuwa malamai suka ce annabi yake cewa ka ci abincinka aka kira sallah kana cin abinci annabi ce ka ci abincinka sai ka gama cin abincinka kun gano wani abu idan ka gama kafa ka damu ladan na kiran sallah yanzu za ka ci gaba da ci hadisi na tabbata ma nasuddin albani kawo shi a malam salim alhilali ya kawo cikin littafinsa a cikin wannan muke da suna sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallama nasuddin malam almalam ibn ajah ya tattauna shi a cikin littafin fatul bari cewa in an kira sallah za ka iya cin abincinka ba fa ku ji ba kar ka kuskura fahimta yanzu ka in sahur sai da ka ji ladan ya kira sallah sai ka ɗauko abinci ka ce za ka ci a lokacin ni ban faɗi haka ba kana ƙin baccin yin sahur sai da ka bi ladan ya kira sallah haramun ne akan kaci amma kana cikin cin sahur ɗinka sai ladan ya kira sallah ko kuma ka tashi saura minti biyu ko ku za a kira sallah sai ka ci abu kafacin abincinka ko da ladan ya kira za ka ƙarasa abincinka ina fata mun fahimci wannan abun an samu kamar da abubakar ibn abi sheba ya a cikin al-musannaf dinsa cewa sahabbai sun kasance suna cin abincinsu har gaba da alfajir kuma alfajir ke to ba sa fasa cin abinci sun gama wani lokacin mata ma kamar da al-imam abu dawuda ya rawaito hadis ingantacce cewa suka ga bila zai kira sallah ga matan ce da Allah bila dan tsaya mu gama mana ina fatan fahimta yana cin abu dawuda ta dan tsaya ta mana bari mu gama kiran bari mu gama saurin mutuguna sai dan tsaya ta shi ne sai je hau kira sallah din dama Allah ce wa kullu washrabu hatta ya tabayyana aka ce ba qabla an ya tabayyana ba hatta ya tabayyana ina ba sai ya bayyana shine lokacin yake ake iyakancewa dan haka a maganar saurari a kiyaye wannan abun ana so a jinkirta shi akai wancan abun kuma jinkirta sauri na ga cin abin da annabi ke cewa idan har muna jinkirta sahur muna buɗe baki da wuri arna ba su danne mu ba ina fata an fanci wannan abun don haka wani ga cin sunna sahur na farko ka jinkirta shi sai a ƙarshe na biyu ana so ka ci in baka samu baka sa ko da ruwa ko kuma abin nan shi kuma saurin ka ci sa ka ci abin yana da kyau wannan a cikin ibadaka ta azumi insha Allah ta'ala abu na gaba da zaka fuskanta a cikin azumi shine mene wannan azumi ya zaka spend din shi ina fata fahimta to na farko dai a cikin wunin azumi abin da ake son ka da shi shine al-iktharu min amal khairi yawaita aika alkhairi a cikin azan bai cin rufe baki din ina fatan fahimta da baka ci baka sha baka kusanci iyali ba to kuma ana son mene a yawaita aikin alkhairi daga cikin ayyukan alkhairi da ake so yawaita kana azumi shine karatun alqur'ani mai girma ana so ka yawaita karatun alqur'ani a cikin azumin ka salaf sun kasance kun ga annabi na faɗa cewa wanda ya sauke qur'ani a kwana uku ko ƙasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba annabi ya gwasale saukan ƙur'ani ƙasa da kwana uku kun mace wani abin ko to amma salaf sun kasance idan azumin ya zo saboda ya zama mausim wato wata kasuwar duniya alkhairi sai zama suna yin ko da mutum bai sauke a ƙasar kwana uku amma sai ga wani yana saukewa duk kwana ɗaya al'imamul bukhari aka ce kullum siyasa kwa ƙur'ani in ba na manta wace aka ma yana sauka da daddare daga dare zuwa gari ya waye da ranar sauka biyu kullum in dare a kwana biyu wani kuma zai mene zai sauki a kwana ɗaya ɗin a duk wuni da haka ma salafin sun wani lokacin ko sukan ba da hutun makaranta ne imam malik idan sau lokacin sau ya azumi zo sai ce to a rufe makarantar shi ta hadisi sai a koma makarantar alkur'ani sai ka je kowa mai tilawa ya tilawa wanda bai ita yi kaza da kaza a ita ta yi da haka daga cikin mafi aiki mafi gwabi aiki alkhairi a cikin ramadan shine karatun alkur'ani ina fatan fahimta sai dai abin takaici fa karatun alkur'ani zai yana nema ya gagara duk da ana bude makarantun hadda da yawa za ga da yaro ya dan fa zama saurayi shikenan sai ya gudu da yaro ya fa zama saurayi sai ya gudu ko kuma ya fara hadda izo 20 ya hada yana shiga polytechnic to shikenan sun babban daga ina da shi da hadda kenan yana shiga FCE sun bambamban da hadda yana shiga ABU shikenan muna fuskantar wannan matsala din yara ba sa so musamman maza musamman mata yin sun maza yawan hadda gidan wance ta hada wance ta zaga samu da yawa haka mai wasu ko da girman suna zuwa islamiyya kasan kaje ka islami za ga yan mata da yawa islamiyya amma samari so in su fa yana nuna kwambo shi kar ta rena shi in ta gin shi na zuwa islamiyya za ta rena shi ina fatan fanci wannan abin madadin ya gane ita islamiyya ba dan ita yake ba yana dan neman yadda Allah madaukakin sarki ne ya dauke kanshi kuma jahilci dan haka akwai shortage na makaranta alƙur'ani musamman irin karatun da annabi ya karantar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karatun da ake akwai fassara da sanin ma'anonin alƙur'ani ko san sanin bayan da muke kasuwa ka suke ba fa sun kasance idan mutum ya kanta aya biyar sai bari sai ya koyi me ke cikin ta fassara tarihi ilmomi ya kuma ake aiki da ayoyin haka aftabai suka kwatanta ina fatan fahimta in sun koyi karatun da fassara sai koyi aiki aiki da shi to amma kaga mu me ake kawai karanta ake haddace kawai za ka samu ne hada hadda ma gaba ɗaya ko izo ɗaya ba zai fassarawa ba Allah dai kyauta to ana so da yawaita karatun alqur'ani in so samu ne ya dan waka sa kanka hizifi kun gane me yake nufi ka sa mawu kanka koda izo biyu kullun ka karanta akalla a wata zaka sauka ko ko kuma ka samu kanka izo uku akalla a kwana nawa zaka sauke kenan kwana sha biyar ko a watan za ka yi sauka guda biyu kenan ko ko kuma ka a izo hudu ne sauka guda biyu akalla ko izo biyar ko izo shida sai wasu gagar da asuba kan asuba ka kanta izo biyu ana yin azar kanta izo biyu ana yin magariba ko isha ka kanta izo biyu ka shida in Allah ta maka za ka yi sauka guda uku a watan kenan ka ko wannan ma baka wahala ba kenan mafi karanci kenan to ana so dai mutum ya yawaita karatun alqur'ani a lokacin da kake azumi jama'a na fata an fahimci wannan abin sannan daga cin abin da ake so mai azumi ya kula da shi shine yawan ambatan Allah madaukakin sarki su faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yau faɗa yana ga cin abin da ake so mai azumi ya kula da shi saboda shi ma zikiri ne wanda annabi ke cewa waɗannan ambatan Allah ne kuma asalin su ma daga Qur'ani sai su ma annan kalmomi din an fahimci wannan abin ko sannan daga cin abin da ake so mai azumi ya kula da shi ku ji shi ne yawaita addu'a domin annabi ya tabbatar cewa mai azumi Allah na sa addu'arsa sannan sanda ya zo buɗe baki ma nan ana ansa addu'arsa hadisai ne tabbatattu ga manzo Allah sallama mai azumi ana ansa addu'arsa sannan wanda ya zo shan buɗe baki za ka yi buɗe baki nan ma ana so ka mene ka yi addu'a sannan duk abin da ka sani kake bukata za ka iya zauna kai ɗan uwa ka zauna ka ce kaza ina son fita da first class ɗaya ina fatan fahimta ina son kaza ina son aure ina son kuɗi ina son gida ina fatan fahimta dukkan lissafa wannan dis akwai sa wajen Allah mala billahi kuma ba mai bada su sai Allah din ba wanda ka je baka sai Allah musamman mata wanda suke fama da rashin aure kun sai yanzu matsalar shine maza ba sa son yin aure tsoro yaro tura ta cika mana zuciya babanka ga ka ka girma sai ce baka isa aure ba sai ka gama karatu sai ka gama aiki sai ka kaza da kaza su kuma mata sun ga sun kai suna da matakai na yin aure ba kamar namiji bane namiji yana da lokaci mai tsawo na yin aure ina fatan fahimta amma mata su ne suke da time galiban idan ya wuce sai zama mene sai ga to ta shiga damuwa a gida an damu to kaga irin lokaci ya kamata ki addu'a cewa Allah ka bani miji na gari Allah ka fata mu na gari kaza kaza kaza ina fatan fahimta kai ban auren kake so ka roki Allah baka aiki ne ka gama karatu kana nema sai ka roki Allah Allah ke bara fa kuma shi Allah jira yake ka roka fa wa qala rabbukum ud'uni alƙawari ne Allah man cewa ku roke ni zan amsa muku ina fatan fanci wani abun to ka roki Allah duk abin da ka sani kakka ji shakka shi ba wani abu da gagara Allah malam albani kan ce mana shi dai ya fahimci mutane felo suna faduwa ne daga menene daga rashin ƙarfin zuciyarsa da alaƙarsa da Allah maɗaukakin sarki ina jin ko da yawan ina jin ba wanda bai san wannan makarantar ta darul hadis ba ko to a lokacin da albani ke cewa zai makarantar darul hadis a lokacin asalin makarantar masallaci ne na wani alajar direba Allah ji kanshi da rahama bai wuce rabin wannan damalin da muke akai ba bai ma kai ba dai gaskiya don bai wuce yawwa bai wuce daga inda wannan ofishin suke ba zuwa can wajen iya kashke na dan masallacin idan muka zo muka yi cincirundo a ciki an cika to ko arzikin la speaker ba mu da shi shi malam bai da kudin speaker ba mu da shi mu ma sai dai wata radio mai wata wireless haka sai a rike rediyon a waje shi yana cike yana karatu na waje warin kwata ta haihu wajen da kwata warin kwata na bugun haka nan wallahi a lokacin yake cewa zai wannan makarantar a lokacin keke kawai ke hawa bai da arzikin sai mashin shi ma a lokacin ya ce zai gina makaranta zai gina makarantar marayu zai gina gidan talabijin zai yi kaza zai yi kaza a lokacin wasu cikin mai suke cewa kai ka ji mutum keke bai ke hawa bai da kaza tele ne don tele ke a lokacin amma mutane sun wasu kasa gaskatawa amma mu mun imani don ya ce Allah ne zai yi wallahi sai gashi yayi ya ga mana me sirrin rayuwar shi kuma ku ji mu gaya muku wannan sirrin yace sirrin rayuwar shine addu'a har yace mana malam masu da aka tuna yace ko akan gada ka tashi cikin dare da gano ka ce Allah ka bani ka cigaba da baccinka ina ba ta fahimta wai kai ba kai ne sarkin kasalalu ba ko to akan gadan ka ce Allah first class Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza kenan sai ka waka kai abin nan shikenan amma zuciyarka zama kana da karfi fa kaida da Allah fa ina nana ta muku wannan magana cewa fa Allah ke bada komai ne ba kakka taba jin shakka cewa wai a wai akwai wani abu zai ba wani ba da karfin Allah fa kun fahimta to ku duba fa ya Allah ya ba karuna wannan arzikin da ya bashi karuna kun san karuna ai ma inna mafatihahu latanu bil usbati kun san usba garazan matasa mabudan store store na kudin karuna sai karta sun daga su dauke makullan a ce kawo mu kullun waje kaza a bude kawo mu kullun gidan zinari a bude kawo na gold a bude haka wani irin arziki ne wannan kuma Allah ce wannan mun halakar da sun fi shi ma shi ma kaɗan aka bashi kun gane ba ku ganin Bill Gates hmm me Bill Gates a wajen Allah ahwanul khalq wulakantaccen halitta dan kafiri ne kuma kafirin ma kafir kafir domin kafir kafin kafiri shine wanda yake na kafirci yana so siya kuma gabatar da kafirci a duniya ko ba haka ba to shi bilge ba wai ba wai mutane ba har da Allah faɗa yake saboda shi yana jin haushin population na mutane yana ganin delo a depopulation ko yana kashe kuɗin shi mafi yawa akan wannan depopulation din wana mutane sun yawa a duniya kawai su an cika masu duniya su kamata abbas su ji daɗi amma kuma amma da Allah ya bashi wancan mai tesla ne ko menene ko cewa gashi nan ba ga wannan wannan yaron dan ingila mene mai facebook ga sunan duk Allah ba su kuɗi kuma to ballantana kai musulmi ba ka da mawance irin burin wake cikin kuke so zama tesla ko kuma mai dangote ko dangote ni ban san zama shi dai na mai fata alheri Allah ya taimake shi ya ƙara mai arziki ya ba shi ikon yin abin da ya kamata da arzikin shi amma dai ban da bukata ni kaga abin da ke bukata na wa'annan littafa ina fata an fahimta Allah samu dace ina ga muku wannan saboda ki samu ka samu karfin gwiwa wajen roƙon Allah annabi yake cewa Allah baya ansar addu'ar da ta zo daga zuciya dake ga falalla kana kanka Allah ya Allah ka bani kaza ya Allah ka can kana tunanin jifi dinka a nan kana magana da Allah can zuciyarka kuma tana tare da jifi dinka ko kuma tana tare da assignment din da aka baka ko kuma tana tare da wani chatin da kai da budurwarka da dare ko da saurayinki wannan abu ne daban in za ka yi addu'a mai ne samu lokaci kyau to ka yanke alaƙa da kowa ya zama kai da Allah kuke ganawa kawai da zuciyarka da bakinka ya zama sun tafi tare kana roƙon Allah da gaske to wannan ba kalbin gafil ke nan ba wannan wannan kalbin hayyun raye zuciya ce ka roƙi Allah da wannan zuciya din kaga abu mamaki kuma kaka taɓa roƙon Allah don ka ga cewa ba zai yi ba ba wani abu da ba zai yi a wajen Allah ba abu ne na haram ba zai yi ba misali kaga wani yana jan fasira kace Allah ka sa wani kai da fata fasira kada ya fata da first class wannan Allah ba zai amsa ba aikin banza kai ko kuma kaga wanda kudi kace Allah ka kwace kudin Allah ba zai anshi wannan ba ko ga wanda lafiya kace Allah ka sa ya rashin lafiya Allah ba zai anshi wannan ba ka roƙa kanka alkhairi ne kai dan uwa Allah sa kun gane ko to ai wata addu'a ana cikin azumi musamman duk sanda kika kanta Qur'ani ko ka kanta Qur'ani to ka roƙi Allah maɗaukakin sarki don annabi ya faɗa wannan sunan albani kawai cikin sun sarasai ya cewa annabi ya ce annabi sallallahu alaihi cewa ku karanta alqur'ani ku roƙi Allah da shi domin da sannu za a yi wasu mutane za su suna kanta alqur'ani suna neman duniya da shi kun fahimta da yamma da yamma muke muna ganin haka wasu za su kanta qur'ani don neman duniya mutum zai je musabaka saboda ana cin mota ya ce ni ma fa sai na ciwo motar nan sai na ci kujerar aikin hajji ai ta rikici da shi ya da shi bacci wasu ya ci kujerar maka ina fatan fahimta a'a annabi ya ce za a sami rona amma kai ka karanta in ka karanta ka roƙi Allah da shi Allah zai biya bukata to ga akwai dai addu'a da muka faɗa abin da ake so mutum ya wata a cikin lokacin azumi sannan ana son yawaita sadaka da ciyarwa ki samu dan dabinon ki ko ka samu dan dabinon ka ka dan raba sista haka ko kuma brother saka ce ga dan binon ba shar dan sharwa a ringa abin nan ko kuma kana dan raguwar babanka ya dan kuma kana awaka dan kofin shinkafa dan mai dan abuwa da haka dan alkhairi in kuma a gari ne wanda bai da shi ka dauka ka bashi kun san wani bai da shi da yawa mutane suna fama su kai azumi ba abin da su ci muna nan muna fama da su a gari talauci yayi yawa don daga cin abin da ake so al-infaq fi sabilillah ina fata an fanci wannan abin sai ka dunkule dukkan wani aikin alkhairi to ana son kana azumi ka gudanar da shi wannan da na ba da wa'annan kawai ne a matsayin misali jona fata an fahimci wannan abin to abu na gaba da ka fuskanta idan yamma ta shine iftar bude baki yana ga cin sunna na azumi shi ma yadda ake yin sa gashi na farko ana son daga rana ta fadi ai bude baki ba sai an bari duhun dare ya fara yi ba daga rana ta faɗi domin wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in shi'a ne da suke cewa sai dare yayi sai taurari sun fito an fahimta amma ba su da magabaci akan haka su kawai sun kesa su mu'attimu laila ila siyama ila layl ai yaushe dare ke farawa daga faɗuwar rana to haka Allah ya ce ayi atimu siyama ila layl ina fatan fahimta ku cika azumi zuwa dare da rana na faduwa daga lokacin da nake fara duk duniya ma haka ake nufi yanzu ba za ka ji rana ta fara kace malam barka da yammaci ba ina fatan fahimta a turanci kuma za ka ce da mutum good evening ne sai da good night ko in za ku rabu misali kenan ko ba haka ba to a musulunci an samu an sassa da rana ta faɗi yakan marmaza ya buɗe baki har wata kamar da imam bukhari wato annabi an to za a buɗe baki ya ce wa sabai a yada zango ya ce wani tashi ka dama mini kudu mu sha shi sabon sai ce ya rasulallah inna alaikan nahar ga haske fayau manzan Allah za a sha ba yace annabi yace nace sauka ka shano a dama yace inna alaikan nahar rasul yace annabi yace sauka dai ya dashi aka banna annabi yace ai kai baka sani bane ya kai osazo ai daga lokacin da rana ta bullo daga nan ta kai nan ta fadi daga lokacin da rana ta fadi wannan zero na ta bace to ko ka ci abinci ko baka ci abinci ba azumin ka ya kare Allah sa kun fahimta to kenan annabi ya ga babu ranas amma akwai haske fayo ina fatan fahimta shi sa annabi sai ce aje a shakur a sharo a lokacin shine ke kantar da wannan sabi kaga aikin annabi shike fassara abin da zuwa cikin Qur'ani yana karfa mana cewa ashe can da Allah ce suma timu siyama ila layli ana nufin wannan faɗuwar rana din jama'a na fata kun fahimci wannan abun da haka karka jira cewa wai sai abin nan ko muna da siya ga ladane sun ga kula ba sai ladan ya ci ya kosa ne zai ce zai kira sallah ba da rana ta faɗi kira dan akwai masu ran shi in ya kira ne za su ci abinci insha Allah ta'ala an fahimci wannan abun ko to saura ku ji kuma an so mutum ya bude baki a mataki guda uku zuwa na hudu mataki na farko annabi yake cewa mutum ya buɗe baki da alar ruɗabi kamar da imam abu da rahoto hadisin cewa idan mutum zai buɗe baki ya buɗe baki da arruɗab to wajen fasar ruɗab ɗin nan ina tsammanin an kuskure da yawa a cikin shi ka san za a buɗe baki yanzu sai ga wance sista ta je ta so kankana ta ɗan haɗo da mene apple ta ɗan samu wannan wannan shi ma ya so kankana da su lemu da su wayan aji wai an fasara musu a ruɗab ɗanyen abubuwa wannan kuskure na ba ta fahimta a ruɗab ra'un donma da ɗamu hannu da wasali sama ko ba haka ba abinda ake shi ne ɗanyen dabino shi ne a ruɗab shi sa Allah cewa na nan maremu cewa wa huzzi ilaiki bi jizzi'in nakhlati tasaqadu alayki ruɗaban janiyan wanda biyu na Allah cewa na nan maremu da ta wucewa jeki wancan dabinan don auna mana fa ba a cin banza a rayuwa Allah zai kawo dabino fiu mare mu gashi ko ba haka ba tunda ke baiwa Allah ce amma dan annoba kowa ba sai kai kokari shine jaraba karatun da kuke so a tattauna nan gaba ya ake cin jari ya mutum zai passing exam successfully wallahi tala ba du'a bace ya kamata mutane sani wallahi sai kai ne idan kai ne to sai ka bi da addu'a amma kawai ka je kai ta bacci ka kare wajen kallon kwallo ka kare wajen chatin karfe ukun dare kana chatin hudun dare ba ka ɗauki handa ɗin ka ba ka ɗauki jotin ɗinka da kai ba kawai sannan kuma ka ci aka ci jarmawa ai ka zama haukaci ko ba ka bane ba ai kawai in aka ce jarwa ta zo kawai ka cire sim ɗinka kawai ka kashe shi yes ka cire sim kawai ko kuma ka aika da waya ka gida kawai shi kenan yanzu abokai wai wallahi ayyau arsenal suna da wasa na san yau ce a wannan ba yanzu an wuce magana Arsenal ana fuskantar wani aiki ne mai mahimmanci yanzu kaje wannan ayin sabon fim Izza so ta fito kace ai can ta sace abin nan kai yanzu ga Izza so ɗinka na a gaban ka shine littafin nan ka zo to wanda ake yanda ake cin jarba kenan ɗaya daga cin hanyoyi duk da akwai an zo tattauna akwai ga lecturer na san akwai layan taxi da suke bi wajen jarabawa in ka fahimta zaka tsira ina fatan fahimta akwai wasu kalmomi da ake fada su ɗalibai su manta enumerate wane ne wane ne wa'annan wani ana buƙatar enumeration sai je na explanation to akwai wasu kalmomi ne da ake amfani da su wanda ai ba wannan ga malaman ku za su ga ko dai ba su faɗa muku wannan sirrin ba Allah samu dace to amma Maryamu dan Allah ya nuna mana aiki ake so aka ce sai ta je ta mene ta sa kafa tana jego ta shuri wannan dabina idan ta shura sannan sai waɗannan ‘ya'yan tatuwa ɗan ya su fito wannan ‘ya'yan dabinon su zubo mata Allah ce ta ɗauka ta ci wannan malamin kimiyya sun tabbatar da amfanin dabino musamman ɗanye ga mata masu abin haihuwa yana wanke ciki yana dawo da kuzari da aka rasa a jiki yana abubuwa tsewa wannan abin da haka idan mace ta haihu kuma ta ku nemo ɗanyen dabino akwai haka ta samu ta ci ta ci insha Allah za ga cewa ba za ta yi ta wannan bleeding din jini ta zuba mata da sauran abubuwa ba ina fatan fahimta almuhimu dai wannan aya tana magana cewa ar-rudab shine mene danyen dabino da haka abinda ake son buɗe baki da shi kamar da al-imam ibn hazm az-zahiri a cikin littafin sa al-muhalla shi cewa wajibi ne ma fa wajibi ne ka wannan series din sai in ba danyen dabino sannan ka je na gaba ina fatan fahimta don annabi cewa idan ɗayan ku zai buɗe baki falyuftir alan rudab sai ce to wannan kuma umarni ne dole a bi da haka ko da ba ce wajibi bane mafi karanci musabi ne shine ka samu ɗanyen dabino kai buɗe baki da shi annabi ya ce idan baka samu ɗanyen dabino ba sai ka samu mene busasshen dabino shi da ake tamru tamru shine busasshen dabino idan baka samu busasshen dabino ba sai ka samu mene annabi ce ruwa to daga nan kuma in duk ka rasa wannan to Allah ya kiyaye garna kuma babu ruwa shine zaka yabo da baki da komai da haka wannan lemu da kuke sawa ku bar shi can kun ci abinci amma ba shi ake bude baki ba ana bude baki da wayannan abuwa guda uku ne daya kuma gashi daya bayan daya danye busasshe ruwa in baka samu ba to kuma sai ka wani idan kai danye busasshe ruwa a jira haka kai su kai koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka sha kankara da su dai mu da wani abin to ba sunan manzan Allah kai ba amma za a baka ladan shi buɗe baki da kai amma ba da wannan abu ladan kai buɗe baki da wannan ba ina fata an fahimci wannan abin ka ku manta mun ce sanda ku baraki annabi ya tabbata cewa annabi ya ce mai azumi yana da mene yana da addu'a amsasshiya lokacin da bude baki to sanda kai bude baki ka daga hannun maka roki Allah bukatunka Allah zai biya maka insha Allah ta'ala jama'an fanci wani abun ko to daga ci abin da muka ce za mu karanta lati saum awon da ke lalata azumi awon da ke lalata azumi na farko ci da sha da gangan na lalata azumi ci da sha da gangan haka kurin ka dama ka ci abinci ko ka ci abin sha da gangan azumin mutum ya lalace kun ci wani abu to mai hukuncin mutumin da ya haka idan ya zama da uziri ne hukuncin shi daban idan da gangan da hukuncin shi daban mai da uzuri ke nufi shine ya sha wahala ya yunwa ta gala bai ta shiga zai suma kuma ya fara suma to wannan halatta ya aji azumi ya ce sha kuma yin azumi a wannan halin ba ibada bane kun gane dan na taba gani wani ustazi shi ma haka ya dage sai yayi azumi rana ta kada shi ya sha wuya kuma tafiya yi ba ba magarin sa bane ya je nan abuja ne ya je azumi malam yana ta yawo kuma yana da wata sana'a ne yana rana ta kada shi shi dole sai ya kai kai ina fatan fahimta da ya gawo ya kawai sai ba kanshi fatawa mala to ba abinci ma ya je nemo buredi da malti da da malwane ne kawai ya samu wajen wani mai lemu ya zana ce malami limi ce eh da Allah ni musulmi ne amma tsakanin da Allah la kaga jiri nake gani faduwa zan yi ina fatan fahimta yawa sai ce sai mai ce ah ai tun san da ka wuce nan na fahimciwa wannan yana cin wata galabaita to wannan in irin shi ya sha da gangan ya ce kaga da gangan ne ko to shi azumi wannan kuncin shi daban Allah ya bashi uzuri zai rama kwara ɗaya ne idan azumi ya wuce kun bace wani abun ko zai rama mene kwara ɗaya in azumi ya wuce don Allah kun ga utilizing din karatu da ya kamata kada wani kawai ce to yawwa shi ma kawai zai maka mana ya ce shi ma irin wancan ne na fata faci wani abu wallahu ya alamul mufsida inda gaske kai Allah sai in kada ni bawa Allah yaudara na gaba sai wanda ya sha da gangan ba cikin lalura ba kawai shi dai kawai dan azube mai ba kawai saboda shi dan gata ne ko kuma da gangan bai san ko wani abu haka to shi wannan mutum malamai sun kasu gida biyu game da shi wasu ka ce zai kafara azumi guda 61 mazhabin ta malikiya kenan ko cewa zai azumi 60 na kafara kuma zai rama guda daya ina fata mun fahimta a madadin guda daya da ya sha kenan kaga wannan aka ga in ba mahaukaci ba wanda zai haka a ce ka sha daya kai 61 sai mahaukaci ina fata mun fahimta so amma wasu malaman suka ce a shi wannan laifin shi ya wuce kafara shi yanzu wannan ba magana kafara bane wannan ya ɗauko kan shi wutar jahannama ne domin annabi yake faɗa kamar da masu sifatu saboda kawo altafin cewa annabi mafarkin ya ga wasu mutane an kama haƙarƙarin su don an makale su a makata wutar jahannama wani azaba annabi ya ce waɗannan kuma suka aka masa azaba ka ce masu cin abinci da rana ne tsaka a watan ramadan masu karya azumi da gangan a ramadan kun ji tun a kabari azaba za an gai masu da haka suka ce shi mutumin da ya sha da gangan to babu shakka azaba ce ke fuskantarsa sai dai ya zai yi sai dai ya tuba in ya tuba kuma to Allah ya sani Allah ya amsa ko bai amsa ba to ba a san wannan ba domin shi dai yana cikin watan gari da wannan mutum ne da haka abin na da hadari kwarai da gaske da haka ba daidai bane mutum ya ci da gangan to azumin shi ya lalace kuma ko ya rama kamar da mana suke cewa to ai ya rama wa ya sa shi rama din tukuna shi dai wancan wanda mu zo mu ji masu mai jima'i mun ji akwai ne ga karatu a kansa amma wannan wanda ya ci da gangan babu wani hadisi zai bayani cewa zai rama sannan kuma ya zaba kan shi azumin san da ya ga dama ne ba san da Allah ya sa shi ba duk ibada Allah ya sa mata lokaci kai kai ta ba lokacin ta Allah ba zai amsa ba misali sai a yi watan ana aikin hajji a wani wata kenan zulhijja ko kai sai ka bari ka ce mai wadai safar kai naka in kai za amsa to ramadan na ka ce kai ka bari a sha'aban za ka yi ko shawar za ka yi ko sha'aban barkar ga kowa ka gama ba za amsa ba haka wa'annan ibadu ka in azumi a lokacin aka sa ka ce za ka yi a naka daban Allah ba zai amsa ba haka malamai suka ce suka kata kan wannan magana cewa babu ramuwa gaskiya babu wannan kafara akan wannan mutumi din abin da ke kansa tuba ne kawai da istighfari in Allah so ya fi masa in Allah bai so bai abin nan da haka idan ka taba yanzu ka ji laifin da kai abin da ke kanka ya kai dan wa musulmi ka dage wajen tuba da kyautata ayyukanka da yawa azumin tun na fulfuli ko Allah ya yafe maka ina fata an fanci wannan abin ɗaya kenan abu na biyu da ke karya azumi mubdilatus saum shine kusanta iyali mutumin da ya sada wata mata ko wata sada namiji to azumin ya kare ina fatan fahimta azumi ya mene ya kare ko da matarka ce ballantana matar banza ina fatan fahimta azumi ya kare to amma a nan wajen Allah mai rahama abin ya fa zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari rawaito hadisin sahabi ya zo wajen manzan Allah san hannun shi aka shi ya rasulullah na halaktu annabi ce kai dakata mana kan ga cewa kanka ka halaka yace halaktu yace a tsaya mana wannan nan da sahabbai ke kimanta maganin manzan Allah ne fa saboda Allah ya ce ayi azumi ku nisanci matanku sai an brana ta fadu ko ba haka ba yawwa to sai ya kasa hakuri ya kusanci iyalin nashi haka shi sa ke gani ya ɗebo bala'in da ba zai iya ba naka sai zuwa hannu kai tsaye wajen manzan Allah ce na halaka annabi ce baka halaka ba ce na halaka ce baka halaka ba na annabi ce faɗi me faru sai ce to waqatu ala mar'ati wa ana sa'im na fada wa matata ina azumi manzan Allah kaga shikenan annabi ce a ba shikenan ba ina fata an fanci abin saurara tukuna sai annabi ce ka san ba Allah yanzu Allah ya sa maka mafita akai kana da bawa ka ‘yanta shi ne ka fara laifinka? ya ce bawa ya ce ya ce to ani in dai wuya ne zan ‘yanta in ba nawa ba ban maliki ko ne ba na ba ta fahimta kagai mutum ne mene mai raha mai barkwanci amma da ke ya taɓa doka sai ga kai da zafi sai zo wajen manzan Allah to tun daga an fara bashi sauƙi ya san manzan Allah manzan rahama ne ta waƙa bashir ɗan musa ko ce ka san manzona manzan rahama ne ko ba haka ba manzo ne mai rahama to ya ga alama suke kasan ko kai kaje lecturer kan ga ya bata ne sai ka dan ƙara gyarawa ya ce a wanda habe sai daga kuma ka dan saki jiki ko ba haka ba ana samu dace to sai annabi ya ce to yanzu tunda ba za ba ka yi wani abin za ka yi azumi 60 a jere ya ce taɓe jan manzo Allah 60 kace fa 30 din ma ba a ƙarasa su lafiya ba ina ke maganar 60 kuma rasulullahi ina fata bayyanta to annabi kagan kai kace dan renin wayau ko ba haka ba annabi bai fushi ba annabi ce to yanzu abin da kai kana da arzikin da ka ci da mutum 60 yace mutum 60 a garin nan yace to banda shi ya rasulullahi in dai mutum 60 ne ai ko mutum ɗaya ma yanzu bai ba kowa abinci ba annabi to samu waje ka zauna ya zauna na waje yana jira to shi ya za a yi da shi kenan ta kwaɓe mai ne ko kuwa za ta gyaru yana zai shiru-shiru can sai a kawo manzan Allah da wani sango na dabino annabi ya ce ina mai matsalan nan annabi ya ce gani ya rasu lallai to ce ɗauka in ka ɗauka sai ka je ka raba mutum satin wannan shi ne ka fara ka kun gane ya ce shi wannan abincin ya rasu da ce suwa za a ba aka ce talakawa aka ce ka ba sai ce talakawa aka ce to in dai talakawa to duk garin nan ba gidan da kamata a ci da binan ba gidana ba la'aunar laƙwata illa billah to tsakanin da allah ke ne alƙaliya za ka kenan ai sai ka ce ina dogari ya haɗa shi mai da bulala ko wani ai to allah gabar manzala ce haka abin yake ce to dauka ka je ka ci da iyalanka shine ka fara akan kanka kuma tab in ba wajen manzan Allah ba sallallahu ba inda za a samu wannan saukin duk duniya ina fatan fahimta ai ba ma mamaki ko dama Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzan Allah rahama ne ga talakai gaba daya ina fatan fahimta rahama ce gaba ɗaya zuwa manzan Allah shi sa ko arna da kafare ba san waye manzan Allah ba ne ba sani ba mu kuma mun koma mun naɗa hannu mun ƙi mugira mutane waye manzan Allah mun ƙi mugira mutane musulunci ba ma struggle ne yaɗa addinin musulunci ba a struggling ba a spending money and energy kawai zaune muke in ka samu kuɗin ka sa aljihu ka kai banki abinda mutane suke kenan in aka ce zo za a fita yaki da'awa sai wallahi tallahi ina da assignment wallahi tallahi ban yi kaza ba sai su ga uzurori ga sana kari ba haka ba abin yake ba yanzu nan kana zuwa nan ƙauyukan zariyar nan mafa gasan suna buƙatar masu wa'azi ran nake cewa kamata mai malaman izala wa'azi su ma nace ya kamata wannan posting da suke a ce an malam wani aika shi fataskum malam wani aika shi abuja wani aika shi adamawa ina ƙauyuka fa na ƙauyuka yanzu an fi buƙatar aje ƙauyuka aje a masu wa'azi fiye da birane duk masalata gana ana ta karatu ustazai sun yawa a gari ko ba haka bane ba ban ji ba to kaji haccin dinduna juna suke saboda yawan da suka yi amma ga ƙauyuka can ka je can kai ne shekul islam ba mai ja da kai in ka bata ma a tilawa ka ba mai itina maka ba ko ba haka bane karan sallan ka manta ba mai itina maka ba za ka ja kawai kai fuska kawai ina fata an banci abin nan to amma kawai shi kenan sai a ce wai shi kenan ku zauna abin nan tura malam wani wai malam wani zai je wa'azi akwatin shaddoji daban akwatin boyel daban akwatin turare daban akwatin takalma na hula ai ba neman aure zaka je ba ustazu in zaka je neman aure ka je da kayan a ganka fefe ko ba haka ba ka arena ka amma kai da kai tabbiri ai littafai tafsiran nan ake so a gani dimi dimi inda ka je dare ka duba nan ka duba nan ka duba nan ka zo ka bayani fes ka fassar aya yadda take ka ba da fa'ida ka cusa mutane saƙon Allah amma ka abin nan ga ƙauya suna fama da matsala kawai abin nan na fatan fanci wani abin to musulmi mun ja bai ne amma wallahi wallahi mu ke da abin faɗa wa duniya mu ke da abin mene faɗa wa duniya mu ke da alkhairin da ba masu irin shi wallahi mu da muke da manzo Allah kun jin da suke da wannan bawa ba ba Allah haka nabi ce to shikenan je ka ba komai je ka ci da gida kawai dan mutum ya dauki kawun kaya fa ya tafi gida riki riki assalamu alaikum wa alaikum salam Zainabu eh to albishirin ki tace lafiya mai aka ce zami zane mu za a yi koko a ce a ba maganar zana ba kallon nan tace menene ina za a kai wannan yace namu ne kuma daga ina ce annabi kai ba mu eh laifin da muka ne ja mu kuma cin dabino ina ba dan mu ci abin nan to manzon Allah kin san aka ce haddaba raqumi imamu tuba kawo cin shama'il muhammadiya raqumi ne mai shiyar tun yana saurayi mai shike fatauci da shi yana wahala da shi yana wahala da shi ran nan kawai sai raqumi ji ana fira da mata gida da mai gidan cewa to ya kamata fa sallah ta zo ba mu da kayan nama a yanka raƙon tun da ya tsufa to annabi ya zo wucewa jan lambu sai raƙumi farlo a guje sai zo na wani hunhun yana wani abu haka to shi manzan Allah ji abin da yake faɗa annabi ce na mai raƙumin nan aka ce na malam wani ya ce a zo nan ya ce ya ce raƙumi ya kawo ƙararka ka cinye rayuwar shi ka je damatur da shi ka je ancau ka je sundu ka je wannan duk kun gama rayuwar shi ya tara muku dukiya wai kuma ya ce ya ji kuna labarin za ku yanka shi ku cinye ina fata an fahimta ya ce to ina roƙa mai alfarma ɗaga mai ƙafa aka fasa yanka raƙumi ɗin nan in ba na manta ba cewa su aka yi sake haka yin ga yawan mutuwa ya ƙarshe ya raƙomin nan ba a yanka shi ba to kowa yana cin gaje manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har su masu sciences ɗinnan wallahi suna ci albarkacin manzan Allah amma ba a sani ba ne san ana maku history of sciences a makaranta ko an maku ku aiko sai dai ya danganta da irin malamin da ke kantar da ku ne kawai amma duk wanda zai kantar da history of sciences wallahi tallahi za gan cewa ashe duniya tana takaho ne akan addinin musulunci kuma haka bane ba eh wannan 00 dinnan wake da shi tura ba su da shi reshin ba su sani ba wane ne ga sun duk a cikin musulunci aka samu wannan abuwa din wannan kwaje malamin guda su ga muku wannan abu to a takaice dai mutumin da ya kusanci iyalinsa da gangan da gangan kaga ba magana kuskure kun fahimta ko to babu shakka wannan mutumi zai kafara ɗayan abuwa guda nawa ko dai yantar da bawa babu yanzu bawa ko kuma ya azumi sittin ko kuma ya mene ya ce da mutane guda sittin abin da ke kansa kenan an fahimta yi kuma ko da ya sa da matar tashi ya fi sau ɗaya a cikin ranar wani abin da ke to idan kuma gobe sake yi fa to 62 ta zo in ya kare gobe 63 ta zo ina fata an fanci wannan abin Allah shi kiyaye na'am yawa to wannan mai uzi na fi kenan ko mun ji cewa mutumin da ya ci da gangan sai mutumin da ya kusanci iyali shi ma ga irin nashi sai abin da ke bata azumi na gaba shine zuwan al'ada al'ada na bata azumi to idan ta bata azumi amma wannan abin da ke kan me shi shine tarama kawai kuma ko da mace za ta a ce sai gab da magariba ne karfe shida ta ko shi bai wuce sauran minti arba'in ba a sha ruwa sai jini zo mata azumin ya lalace kun gane ka ta ce kash dama da abin nan kake damu wa ma kana Allahu lidiya imanakum Allah ba zai walakata aikin da kike ba kake dauka wai wannan karewa da yi ba za ki samu ladan abin da gudana bane ai ba ku sani ba cewa akai ma fa idan kai niyya alkhairi ka kama hanya to kana ta misali kin yi alwa daga masallaci ko daga hausa zaki zo masallaci to tun daga da ki fito gida fa har ki je masallaci ana rubuta maki a matsayin mai sallah ne har ki sallah ki koma hostel a matsayin mai sallah ake rubuta maki imam muslim ya rawaito hadisin da ka shirya alkhairi ka kama hanyar shi ta rubuta maka da wani alkhairi din ne da haka sun da ki ɗauki niyyar azumi kika fara shi kina kina sai lokacin ya ƙure maki sai al'ada ta zo kake wani bakin ciki ina fatan fahimta ladan azumi ke gwaɗe ku ta za a baki ladan azumin ki insha Allah ina fata kun fahimta amma dai za ki rama ɗaya bayan sallah babu wani kafara akai abu na hudu da ke lalata azumi shine zuwa jinin biki kun gane jinin biki shine haihuwa mace tana azumi sai ta haihu to azumin ta ya lalace abu na biyar da ke lalata azumi shine mutum ya kakaro amai kakarowa fa mutum ya abin da ya san zai amai da gangan to wannan azumin shi ya lalace amma zai rama guda ɗaya shi wannan ina fata an fahimci wannan abun wannan sune mubtilatus saum da kuma yadda ake kuma ma'amalanta wayannan abubuwa din kamar da kuke sa a jere insha Allah ta'ala Allah samu dace to daga ciki waɗannan mutanen a cikin mubdilatu som akwai waɗanda su kuma za su aje azumi amma suna da uzuri ne ashabul azar ake ce da su matafi zai aje azumi kun gane matafi yana da damar ne mene ya aje azumi amma wace irin tafiya wanda zai mata kasuru ba wakin ta daga nan tudun jikun maguma yake je zariya ba ko sabon gari ba ita ake magana ba za ki je kaduna ko kano ko abuja ko wani gari da ya halarta a tafiya a kasaru za ki aji azuminki za ka aji azuminka kun gane yauwa sai ka rama gwargwadon adadin da ka sha amma shi ma aji azumin ana tafiya ba dole ba ne kun gane don annabi yakan tafiya da sabai ya zama suna cin wasu suna azumi su ba sa yi kuma ba mai aibata wani a cikinsu an fahimci wannan abin to da haka masu tafiya su yi azumi an ba su uzuri sannan macen da take da ciki ya zama ba za ta yi haɗawa da rainon cikinta ba da kuma azumi ba zai yiwu ba idan ta zo tana a cikin nan ta ce za ta azumi to ko za ta gaya masu za ta kwashe abin nan to ita ma za ta yi aji azuminta kun gane yawa sai macen da ita kuma shayarwa take yi ya zama idan tana sharwa ba ta hada da azumi ba zai mata ta hada ba in kun gane abin da ke nufi idan zai ta hada ta yi gaba daya da shayarwa ko da ciki da azumi to yin azumin shine wajibi a kanta amma yanzu ba za su hadu ba to sai ta aje azumin da mai shayar da ciki sai ta bayan sallah sai ta ce a madadin wannan ajewa da ta yi shi mai tafiya kun ce mai zai yi ramawa ita kuma mai ciki da mai shayarwa mai za ta yi abinci ta bayar abinci na tana zaɓin ɗaya ko dai ta zaɓa da mudannabi guda biyu wanda ba a dafa ba kenan masa shinkafa ko wake ko na baka ko kuma ta dafa abinci isasshe ta ba mutum ɗaya ce ƙoshi kullum ta ba da wannan ya wadatar ba wani ɗan almaji za ta samu wanda aka ba shi ɗan cokali uku ya ishe shi ba za a samu mutum isasshe mala wanda ya ce ƙoshi filet ƙwaƙwara ina fatan fahimta shi kenan ba sai ta rama ba fa wannan ita ce fatawa mafi inganci duk da wasu malaman sun ce ka ji wani abu wasu aka ce wai sai ta raba kuma sai ta kafara wani babu dalili akan wannan magana abin da ya tabbatar ga Abdullah dan Umar da Abdullah dan Abbas da Abdullah dan Mas'ud cewa idan mace na daga ciki tana ciki ko shayarwa idan ta sha azumi to ciyarwa ne ke kanta wannan shine tabbataccen magana da aka samu daga magabata Allah samu Allah samu fahimta wannan sune abin da zuma akwai cikin ashabul azar wanda shari'a ta kalla uzurin su ta kyale su sannan akwai wasu abubuwa sune muka ce la tubdir sawm abubuwa da ba sa bata azumi daga cikin abin da bai bata azumi kuma ana yawan tambaya akan shi shine aso abin da brushing mutum yana azumi da safe brush ya sa makilin da brush ya wanke bakinsa wannan baya bata azumi kamar yadda malam Uthaymeen ya bada wannan fatawa bin Baz ya bada wannan fatawa cikin littafin dukkan su majmu'ul fatawa nasu sun ce wannan baya karya azumi broshin da makilin haka asuwaki bai karya azumi koda suka ce koda ka ji dacin asuwakin a makogoranka azumi bai karye ba kun gane ɗanɗana miya ko girki in ba a haɗiye ba baya karya azumi shi ma kun banci abun ko yin wanka da ruwan sanyi don ka ji sauƙin azumi baya karya azumi wayuwar gari da haila ko da janaba baya karya azumi misali mutum yana da janaba bai samu yi wanka ba sai da gari waye bai karya azumi azumin shi nan ta tsarkaka gab da alfijir ta dau azumi amma ba ta wanka ba sai da alfijir bai karya azumi azumin ta nan ya ci gaba sannan allura ba ta karya azumi kada fama da typhoid ko malaria ko wani ba za muka allura wannan baya karya azumi ina fata mun fahimci wannan abun a kwalli sa tozali a ido shi ma baya karya azumi kun fahimci wannan abun ko wannan su ne iyakan yan kaɗan cikin abubuwan da suka halatta wanda su kuma wannan ba sa karya azumi ana yawan tambaya a kansu to wani abu da na manta a can ban magana ba a cikin masu abuwa su bata azumi wanda ibn hazm ya kawo shi shine cewa gulma da ƙarya ga mai azumi mai hukuncinsu shi dai ibn hazam yana ganin suna kare azumi gulma ƙarya annamimanci suna kare azumi saboda mene annabi sallallahu alaihi faɗa cikin hadisin bukhari cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajja fi an yata fi an yada ta'amahu wa sharabahu annabi yace duk wanda bai ba ƙarya ba bai ba aiki da ƙarya ba Allah bai da buƙatar da daina cin abinci ko daina sha abin sha ɗaya ne a wajen Allah Ibrahim zai ce to wannan ya kare azumi ina fatan fahimta amma malamai suka ce mafi karanci shine wannan azumi nashi ba za a ce ya kare gaba ɗaya fitar da ake bai da azumi amma abinda ake kallo shine abinda masu azumi ke samu na lada da falala shi zai tashi fankan fo bai da komai amma ya sauke nauyin da ke kansa amma bai da ladan komai kawo mutum da aka ce ya je wajen boka da ya aka kai shi wajen boka sai ya jeji ya ce kai wannan makarci ne boka da yana gunguni to wannan zuwa wajen bokan kawai da yi ya sa sai ya sallah ta kwana arba'in ba amsa ba amma kuma sai ya yi bai ladan komai to haka mutumin da ya je karya ya gulma yana azumi to wannan abin ladan shi ya kwaɓe ya zama da ladansa haka mutumin da ya riga kallon haram a cikin azumi ina fatan fahimta kallon haram ya danganta mata ne ko mace ke kallon mazajen da bai halarta kun san wani kuskure da ake mutane suna kallon kamar mata ne aka ce haram mutum ya kalle su a'a su ma mata an haramta musu kallon maza fa ai da ce ka a kalli mata da sam ana gama ta aka ce kuma ka a kalli mazan shi ma kuma haka bane Allah ya ce wa qul lil mu'minati ko qul lil mu'minati yaghuddu min abasirihim ko wa ya fazo furujam ana ga wasu Allah ce mini wa kullil mu'minati yakdunna min absarin duk sai fa abuwa haka da haka ba dai bane wannan ta wuce ta kalli wannan sabka jibe shi kalla wannan gaskiya ya shiga wankan shi yayi wannan kai gaskiya wannan ma bai iya wankan ba duk misali haka ko kuma da ta wuce ka yarin ta hadu ba kalla ka kafa ta kaza kuncin wayannan abubuwan duk ba za a ce azumin ka totally ya tashi amma fa zaka ta zaka yi tashi zero ballantana za ta ce waya sakali abin da ba shi ne daidai ba za ka tashi fankan fayau amma azumin bai bal ya balle gaba ɗaya ba amma za ka tashi fankan fayau ya kai ɗan uwa da ka kula da waɗannan abubuwa ɗin haka an namimanci da gulma ku kiyaye to ai mafi ƙaranci shi ne in aka kama kin gulma kika gulma wata me zai faru za ba a kwashe ladanka ne a kawo wani kawai imam bukhari ce da ana gulma shi da zai gulma da gulma iyayen shi zai don suka sha wahalar shi aka ji masa ce to ai kwashe ladan mutum ake aba mutum ko to da sai gulmar da in an kwashe za a gare gidansu ina fata an fahimta bin baz wanda kuke ji aka ce tun da ya girma ya ce tun da ya girma ya san haɗarin gulma bai taɓa yin gulma ba bai taɓa yin gulma ba tun da ya san haɗarinta kuma gulma barka ji ba wai sai ka haɗa wani marafanci ne gulma ba ka faɗi mutum baya nan abin da inda zai ji ba zai ji daɗi ba wannan shine gulma ina fata an fahimta in ba ku misali juwana kawai wai shi ya kwana yana ta jakin wai shi ya fata fan mai kyau abin haya wannan to wannan gulmaci ina fatan fahimta ya je kokari amma kana aibata shi da wannan abun kai kama kama da munafakai masu kushe aikin alheri to wannan su ma a waje ba sa bata alkhairi ba sa bata suna raba ladan suna raba mutum da ladan azumi amma ba sa bata azumin gaba daya ina fata an fahimci wannan abun a ƙarshe kuma nan dai ba 'yan kasuwa abu da muke ci shine mutane su zama masu kyautatawa cikin azumi din da 'yan uwansu musulmi sannan kuma kyauta juna zato kuma mu yawaita addu'o'i na alkhairi gare kanmu kuma da ƙasarmu gaba ɗaya mu yawaita musulmi addu'a wansu karasu gaba ɗaya kamar da annabi nuke addu'a rabbi gifirli sai ce mene walil mu'mina ko waliman da kala bai ce mu'minan walmina ce Allah ce ka roƙi ya roƙa Allah gafara ga gare shi da mu'mine gaba ɗaya yana kyau kan ga addu'a gare ka da kuma sauran musulmi gaba ɗaya ina fatan fahimta wasu sun tafi ba samu wannan damar da kai ka samu ba to ka sa cikin addu'a ka ina fatan fahimta iyayen mu sa su cikin addu'a mu malaman mu sa cikin addu'a mu domin sun mana mu alkhairi iya mu sun haife mu malamu sun karanta da mu su ma cikin addu'a sannan jama'a muna fuskantar kalubale a ƙasa kuna ji kuna gani yanzu an ce abin har ya kai ga airport wai dan ta'adda zai je har da mashin har airport har airport wai kuma ya sha ya gama fita kai ni dai wannan lamarin na kasa suranta shi da dai ba dauko bidiyo wajen ce ƙarya ne kawai siyasa ce amma ga bidiyo yana ta da fur da mashinan sun zo airport nan nan ka duba wani waje fa kuma suka yi abin suka kuma suka kuma kaman sun laya bata butsun bace ba ba a ce an kama ko mutum ɗaya ba jirgin da ake zuwa ake safara tsakanin kaduna abuja shi ma an je an sa an fasa an kwashe mutane babu labari wasu mutu ina fatan fahimta ana bi unguwa-unguwa na bintu ban shiga cin wani masifa fa to mu ba mu da hukuma a hannun ba mu da iko a hannun amma muna da wani abu guda shi ne addu'a abu biyu muke da shi mu gyara halayen sannan mai addu'a ga wannan ƙasa allah ya mana maganin matsalar suke fama da ita ya kamata domin in ƙasar ta zauna lafiya kai ne za ka zo lafiya sannan ka ci gaje wannan karatun da kake yi da sauran abubuwa amma in ba ma zaman lafiyan aka ce an baka aiki a baka lake ba za ka je ba aka ce an baka in ka je don mutuwa za ka yi kawai ina fata a ce an baka aiki zamfara can an kai ka wajen zurmuɗin nan kaga ba ka je ba ko za ka je to ka gani to amma da zaman lafiya fa abubuwa da yawa za su yi da aka mi wa ƙasarmu addu'a ta fatan alkhairi Allah zauna ita lafiya Allah kuma ya ba mu shugabanni na gari sannan abinda muke cewa shine ku je kowa ya gyara katin zabansa wanda yake da shi wanda baya da shi kuma ya je yayi ina fatan fahimta kada mu fishi cewa wayannan shugabanni sun disappointing din mu babu shakka sun disappointing din mu alhamdulillah ina faɗin haka a wajen karatuka sai gashi malam nasu irfa ya zo ya faɗa ko ko ba ku ji fira tashi ba ya yi fira ya ce sun disappointed din mutane sun kasa ba su tsaro sun gaza na fata an fanci wani abin to abinda muke gani yan uwa musulmi mu ba mu gaza ba shi ne mu shiga da mene addu'a da fata alkhairi sannan mu je mu zabe mu samu katin zaben mu tattala mu aje zai mu amfani saboda siyasar tana wani kadawa ne mu musamman musulmi musamman yin arewa in ba mu da gaske ba mu ne za mu tashi a tutar babu an samu tsawon shekara takwas buhari na mulki duk abin da ya kamata a yi wa ɗan arewa buhari wa ɗan arewa duk abin da ya kamata a musulmi da musulmi duk abin da ya kamata a yi ni hanna mamakin yadda aka yi ma 'yan kudu suka iya jura abin da buhari yi na san san da baban gida shugaban kasa baban gida yake kwarin taimakon yan arewa yi masa wannan titi din dawo da air force dawo da ma'aikatu abuja da kaza kaza yan kudu sun dame shi jarida kullum baban gida kaza kaza da kaza amma da san cikin irin wani abin sai ga bahari na ji shuru ina fata an fahimta shuru ba su ce komai ba sai dan tsilli tsilli zaka suna dan magana wallahi dole akwai wani abu suke ce underground ina fata an fahimta an ba mu ministan kuɗi an ba mu na shari'a an ba mu port authority an ba mu na kaza an ba da kaza an ba da soja an ba da yan sanda an ba da ess an ba da ko duk wani abu senate president komai ka ga mutu ake so a yi sannan an ce ku suna ku ita ce noma da kiwo an ce mai suna abin nan ma wanda masu abin nan masu digiri suke empower an kiro empower saboda matasa manyanmu abin na hannunsu sun sake abin ya koma yan kudu sun fi cin riba abin an kikiro wannan simidin na ƙananan sana'o'i can suke cin nasara munan babu sai da sanata ya zo ba daga can da mutanen shi ya zo cbn ya zo ya ce to ina darakta kaza kaza sai je aji masu dai kawai ya ce shi mutanen shi gashi ya zo a yi masu kaza da kaza a nan lokacin naku ku ba kwa ma ganinsu ba kwa ma iya ganinsu can sai su tsaye mutanen su mutum wani mai aiki a waje ke gamin cewa hatta kuɗin da aka ware fafas jan arewa yan kudu sukan aras je su aiki da su su buɗe masana'otu in ka je kawai dan cbn magana ko dan mai cewa eh ga jama'a mu kaza kaza sai ce wallahi ai malam duk process ka san gwamnatin ni ba department din nake aiki kenan ba haka suke gaya mana in ka je su taimaki al'ummar su ko kuma muna jira to duk ba har zai wannan abu wallahi ba zai mashi wannan abun ba masana'o'i kaza an ware kudin noma kaza kudin kiwo kaza kananan kamfanoni ya nuna cewa ba mu da kamfanoni in kudu kaje suka samu kowa na da kamfanin wa ba aka ce a zo a yi kamfanin kyauta mutanen wasu wasu yi ba to yanzu an gama shekara takwas may next may next kun so ku ce ba kowa yan kudu mulki ba ne? ba zai yi ba na fata fahimta inda apc ce wadda ke wani apc ba ta maganin komai ko ba gaba ku apc ku yi haƙuri da allah ina ba da mota apc ta da magani ciwon kai ce ko yawa to amma wannan sana wannan abin da ya faru da apc za a da takara dole ba yan kudu da su aka yaƙi maimai aka ci zaɓe aka yi komai aka yi komai kun gama shekara takwas ba zai ku cewa ku ba su ba dole dai yanzu dobola ahmad tinubu da da dai musulmi ne amma ka san mutum ne da yankin shi yake je yake so ban san magana a kan shi tukuna sai in munasaba ta kama ina fatan fahimta ko kuma ku ba wane fashola ko kuma ku ba wane ameci na jadalta ko dai wani dan kudu ko kuma ku ba dausin bajo duka wannan suna son takara apc kuma su ne dai 'yan takaran ina fatan fahimta in ka zo pdp kuma waye dan takaran kwankwasa ne a yi wake da suna a tiku abubakar ne shi ke da mahaukatan kudin zai danna kowa kudi yake da su kamar hauka karasa ma'ina ya samu wannan kudin mana ina fatan fahimta to in a tiku ya tsaya musulmi ya tsaya ko ce mai suna musulmi ya tsaya domin ni a tiku na shakka shi allah ya kiyaye don makantar shi ta after american university na jira bincike ta kaf trustee ɗinta manya mafi yawa su ne bishop bishop har da archbishop desmond tutu na abin nan ƙasar wace ƙasa ce nan wani babban pasto ne a afirka na gaba ɗaya su ne trustee wannan makaranta suke design ya za a yi wannan makaranta ɗin bayan za a musulmi ko na gari wallah buɗe makaranta sa wannan kai ka kwatanta za ka buɗe makaranta irin ka sa ka ɗauko su pasto pasto wannan mai shugaban kan ɗin nan ma menene joseph ba joseph wannan wa ba ku abibin duniya ne? ha? ai ba za a ce ku ne muke sa rai ku za ku shiga ku gyara ƙasa ba a ce kuma ba ku sanin abin ake ciki me sunan shi ma? ba fa faruwa ba na najeriya ba shugaban kan fa a ikon Allah wannan ai dan wata dan abin nan ne dan abin nan ne dan daga sai can ba ma shi abu mene ba ba John wane ne gashi nan dai ba sha ba lallai you are not current gaskiya eh malam wasudi ya ba ku da wace sunan Allah akwai wai rikewa to kaga wannan passport din ga ga to osin ba jau in ba ku yi sa ba shi zai abin a ce waccan makaranta ka karewa ka ɗau buɗe makaranta ka zo ka sa irin wannan arna a makarantar ka ba ko kuma ana jin fi kamfen ɗin shi dake a tiku shi ya so an tsananta su za su daidaita ƙasa kowa zai san ana yi da shi an raba kan mutane da wannan duk kalmomin wanda ke ƙarshenta shi ma ban san magana sai lokacin zaɓe idan za mu magana ina fatan fahimta sai mutum ya fito ne in bai dace mai dukan tsaya da lodon ayoyin hadisai ina fatan fahimta mi rugurgu da mutum ba za mu fata ba kun sabu suke so shine malamai su da sa baki a harkar siyasa kuma ƙarya ba mu dina ba ba zai ba eh malamai duka eh malamai suka ja mana ai mu malamin taimake ku ne inda an bari tun farko ba a kawo Buhari din nan ba ko ban bari yan rufa'iya ko ma mulkin nan ba kuke tsammani ne wannan dan kirikun ba ma tare da shi akan abun da yake da yawa fa amma wallahi ya fi zama maslaha akan sauran waɗanda ake tsammani su zama abin nan a lokacin ina fatan fahimta ko dai ya ci kuɗi ko ya ba yan shi family and friend da yake cewa ko amma an gani a ƙasa wayancan kuma fa ba za a gani a ƙasa ba kuma ba za a gani a sama ba ba inda za a gani sai a su'i su ina fatan fahimci wani abu so duk da haka malamai suna don haka malamai ba su din shiru ba za su gaba da bayanai da haka hadda lacca nake mai suna in Allah ba mu da sunanta zan yi ta in Allah ba dama sunanta dan arewa eh lacca ce mai zaman kanta dan arewa ina ta tunan lokacin da ya dace da ita ne domin dan arewa dan arewa ya kamata a mai dukan tsiya wallahi malam dan arewa ɗan gata irin ɗan arewa Allah da kyauta mala to jama'a ina ba ku shawara matasa ku wayar da kai ku je ku yi zaɓe ku sai ƙura'a ku aji don ba mu san yadda siyasa za ta kaɗa ba wallahi da kwankwasa tun shekara biyu ya fita kafa nnpp ɗin nan wallahi da ita za mu kaɗa kamfen nnpp ko? wallahi da sai kaɗa mata kamfen a ce shi a zaɓe shi to amma ya yi abin alati sai da abu ya ƙure tukuna saboda muna buƙatar wanda zai kishinmu ne zai kishin talakawa ina ba ta fahimta yi mana abin da ya dace to amma kawai shi kenan allah kyauta jama'a a saurara zan ja birki a nan wajen ga manyan malamai suna wajen za su yi ta'aliki insha Allah ta'ala abin da muka fara da Allah ba mu lada kurakurai ma Allah ya fi mana ni ina addu'a kan karan kaina da iyayena da malamaina da mu da ku gaba daya Allah ya datar da mu dukkan alkhairin da ke wannan wata Allah hada mu da shi Allah duk alkhairin da ka tattala a wannan wata ga masu ibada azumi Allah ka hada mu da shi Allah ka sa aljanna firdaus ta zama ita ce makoman mu ya Allah duk bukatun da ka san muna da shi a wajenka da wanda muke roƙonka da wanda ma ba mu gafala mu san su ba mu roƙe ka ba Allah ka ba mu su ya Allah duk matsalolin da muke fama da su da wanda muka san da mu sani ba da wanda muke neman tsari a wajenka Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganin dukkan matsalolin wannan ƙasa ta mu Allah ka zaure ta lafiya masu neman haɗa fitina da har kwatar shi kwanci hankali Allah ka da abin kansu mu kuma Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gama lafiya abin da muke na ilimi da makaranta Allah ka sa mana albarka Allah ka sa albarka cikin karatu da muke na addini da rayuwa Allah ka sa albarka ka jagorance mu ka sauka yi al'amara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته